أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya ba mu ikon dawowa watan don ci gaba da waɗannan karance-karance da Allah tabaraka wa ta'ala ya nuna mana wannan rana mai albarka a wannan haɗuwa mai albarka a wannan yammaci mai albarka a wannan mahalli mai albarka ba don komai ba sai don tattaunawa a cikin tarihin maulanmu shehu ahmad tijani sahibul kurbi wata dani saboda haka muna yi wa junanmu sallama ta addinin musulunci na kusa da na nesa ta ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu muna jaddada godiyanmu ga Allah tabaraka wa ta'ala da ya mana arzikin wannan lokaci mai albarka ba don komai ba idan a ribatar wannan lokaci da godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala akan wata babban ni'ima da ya mana wanda ni'imomin ubangiji tabaraka wa ta'ala da zamu zauna ba mu da aiki sai littafin su ba za mu iya kididdige su ba subhanahu wa ta'ala yana cewa watan da za ku zauna ba ku da aiki sai littafin ni'imomin Allah ba za ku iya kididdige su ba saboda haka muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala akan ni'imomin da ya mana waɗanda ba su littafuwa subhanahu wa ta'ala ya samar da mu daga babu bayan ni'imar samuwa Allah tabaraka wa ta'ala ya yi mu ɗan adam waɗanda suke da girma da daraja a wajen Allah subhanahu wa ta'ala bayan haka kuma watan ya mu masu imani wanda zama masu imani a tabul yamini kenan masu imani watan girma ne da daraja da ɗaukaka Allah tabaraka wata'ala ya mana sannan kuma bayan masu imani kuma ya yi mu a cikin al'umma fiyayyen halitta sayyidina wa maulana rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam wanda bayan haka kuma Allah tabaraka wata'ala ya zaɓe mu cikin almajiran watan a a khatimul awliya'i shine maulana abul abbasi الشيخ أحمد التجاني صاحب القرب والتداني bayan haka kuma Allah ya take mana wani zabi ya sanya mu a cikin almajiran ma'abucin watan faiza shehu tijani radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu wanda alkhairai dai ne waɗanda za mu zauna ba mu da aiki sai littafin su ba za mu iya kididdige su ba ko kaɗan saboda haka muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya nuna mana wannan lokaci da muka haɗu a wannan zawiya ba don komai ba sai don karanta siran maulan shehu ahmad tijani sahibul kurbi wat tadani domin tunatar da kanmu ba mu ba don mun manta ba sai don gode ma Allah tabaraka wa ta'ala akan irin wannan wata ne na safar aka samu wannan babban arziki wannan babban haske magajin sirrin sayyidina rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi sallam lalle ya dace watan safar idan ya zo watan mu nuna farin cikin mu da godiyar mu ga Allah tabaraka wa ta'ala saboda babban alkhairi da aka samu a cikin sa shi watan tarihi na bayin Allah a koda yaushe aka yi ko yayi daidai da munasabar haihuwar su ko bai daidai ba a taru a ambaci bayin Allah to sirri na ubangiji da rahamarsa tana sauka a wurin da aka yi wannan da haka irin su abdullahi ibn mubarak sufyan ibn uyayna sufyan al-thawri kowanne daga cikin su an da gare shi cewa inda zikri salihin tanzilur rahma inda ake ambaton salihan bayin Allah rahama ubangiji tabaraka wa ta'ala take sauka dan haka duk inda aka zanna ana ambatan ba shauki jani ba khatimul awliya'i a salihan bayin Allah ma ana ambaton su a wuri rahama ubangiji take sauka fiye da saukar ruwan marka to ina ta ga inda ake ambaton watan khatimul awliya'i mumiddul awliya'i wa murakkil asfiya'i wanda dukkan wani waliyi yana karba ne watan daga hadar shehu tijani radiyallahu anhu yana samun madadi ne daga watan hadar shehu tijani radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu me za ka ce ga irin abin da ake samu inda ake ambata shehu tijani wannan sani ya tabbatar wa Allah subhanahu wa ta'ala wannan shine sirrin a zauna a ambaci bayan Allah domin a samu firrin su ya sauka haske daga hadarorin su ya zo watan yana shi zukata sai a samu ribar watan tarihin su a samu ribar firrin su a samu ribar watan hasake hasake daga gare su al-imam Abu Hanifa yana faɗa akan dai a zanna a ambaci tarihin bayan Allah yace abinda nake samu a cikin lokacin da ake ambatan tarihin bayan Allah yace ba a samun shi a kowane ilimi musamman ilimin fikihu yace in zaka zanna kai ta karatun ilimin fikihu kaga hukunce hukunce ne fa abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya shar'anta ya karantar da ga yadda za a yi ibada da sauran hukunce hukunce yace abinda ake samu a wannan ilimin fikihun yace abinda ake samu a cikin tarihin azanna ambaci bayan Allah zuciya ta fi samun haske da madadi bisa ga abinda ake samu a wajen karatun fiki abinda imam abu hanifa ya faɗa kuma imam sahawi ya kawo wannan a cikin wata littafinsa saboda haka a zauna ambaci bayan Allah watan al'abari ne wanda yake mai girma mai daraja wanda ke fizgar zukata watan zuwa ga masu hadarar da ake ambato masu ambato wa'inda ake ambaton to zai fizgi zukatan bayan Allah zuwa ga hadararsu to kaji babban sirrin da ke ciki kamar yadda ibn al-hajj yake faɗi a cikin madkhal yace in ka zo ziyarar bawan Allah cikin cikar huzuri da cikar natsuwa sirrin sai na tasowa daga gare shi zuwa gare ka kai da ka zo ziyarar shi sirrinsa ana samun wato mulakati tsakanin shi za'iru da shi mazur din sirrinsa yana naso wanda ya zo ziyarar nan to saboda haka kaman ziyara ne wannan a zauna a ambaci tarihi sannan kuma duk in mun kare sai mu zauna mu karanci darussan da ke cikin siran maulan mu shehu ahmad tijani wanda shine muhimmin wato abin bayan mun samu haske anwaru da fiyuzatu waɗanda za su fito daga hadar shehu tijani radiyallahu anhu to sannan kuma da irin darussa abin da ke cike rayuwar darussan da ke cike a cikin rayuwar wato maulama shehu ahmad tijani radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu irin riƙon sa da alqur'ani irin riƙon sa da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam irin tsayuwarsa da riƙon sa da addini tsananin riƙo babu sassabci irin yadda ya zaɓi Allah da manzon Allah akan duk abin da ba su ba sannan kuma duk nashi ya tarbiyyantar da su akan watan manhaji na manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam kuma ya zo da lubbin abin da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam yake kira zuwa gare shi to lubbin abin da manzon Allah ke kira zuwa gare shi shine abin da shi ne tarbiyyantar da almajiransa kuma ya tarbiyyantar da ya karantar da dukkan al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan wannan saboda haka wannan takaici shine abin da zamu karanta zamu ji insha Allah idan lokaci ya bayar a cikin wannan sira mai albarka maulanmu abul abbasi shehu ahmad al-tijani sahibul qurbi wa tadani wanda duniya ta cika da jin wane ne shaudiya amma kamar yadda muka ce watan sirrin da ke cikin ambaton a kowane lafazin da ke da alaƙa da shaudiya in ya fito to zai fito da haske kuma ya haifar da haske a cikin zukata to saboda haka ne watan a a muke da shauki da bukata a cikin watan muji wannan sira ta maulama shehu Ahmad Tijani radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu fa aqulu billahi tawfiq huwa radiyallahu anhu min al-ulama al-amilin abinda malamai suka ce a cikin tarihi tatowa kaɗan daga abinda malamai suka ce cikin tarihin shuti yani suka ce faƙulu billahi tawfiq huwa radiyallahu anhu min al-ulama al-amilin yana daga cikin malamai waɗanda Allah ya azurta su aiki da ilimin su sannan kuma yana daga cikin al-a'immatul muhtadin watan jagorori shiryayyu masu shiryatarwa ومن جمع بين الجرثومة وشرف الجرثومة والدين شو تجاني أنا لقى وأن سك هذا واتن دوكك تجني دومين جنين النبي صلى الله تعالى عليه وسلم شريفي حسني دم سيدة فاطمة دم سيدنا علي جيكا من الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كاجب من دم درجة شو تجاني هذا sannan in kuma ka koma ya haɗa sharafar dini wa sharafar ilmi ya haɗa ɗaukaka ta addini da kuma ɗaukaka ta ilimi da ɗaukaka ta aiki da ilimin da kuma al'ahwalun rabbaniyyar sharifa watan halaye na addini wanda suke maɗaukaka duka wannan abin da shauti jani radiyallahu tabaraka wa ta'ala ya haɗa kenan ma'abucin makamu ma maɗaukaka hujja ginshiki jijjige a cikin addini jijjige a cikin sufanci radiyallahu anhu shine abu abbasi al-qutb al-maktum qutbi wanda yake abun koyewa watan matsayi shine barzahi maktumi kuma shine al-khatim al-muhammadi al-ma'lum mumiddu al-awliya'i wa murabbi al-asfiya radiyallahu anhu wannan kaɗan daga ta'arifin maulan shehu ahmad tijani radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu kamar da aka saba ambatan sira za a koro a ambaci nasabi dangane shehu tijani dangane shi da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam shine abul abbasi dan ahmad dan muhammad wanda ake wa alkunya da ibnu amr dan muktar dan ahmad dan Muhammad dan Salim dan Abil Eid dan Salim dan Ahmad al-mulaqqab bil alwani wanda ake walaqabi da alwani ko ulwani dan Ahmad dan Ali ibn Abdullah dan dan Abbas dan Abdul Jabbar dan Idris dan Idris dan Ishaq dan Ali Zain al-Abidin dan Ahmad dan Ahmad dan Muhammad wanda ake walaqabi da annabtu zakiya muhammad nafsu zakiya sannan kuma dan abdullahi kamil dan hasan al-musanna dan hasan al-tib sayyidu shababi ahli janna dan sayyidina hasan shugaba wanda da shi da dan uwansa manzo Allah ke ce musu watan al-hasan wal husayn sayyida shababi ahli janna wato sayyidina hasan da sayyidina husaini shugabanni ne na ɗan aljanna don haka shine dan sayyidina ali ibn abi talib karramallahu wajhahu wa radiya anhu daga sayyida fatima az-zahra bid'atu rasul sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam wannan shine nasabar sayyidina مولانا الشيخ أحمد التجاني صاحب القرب والتداني in muka koma kakannin shi utijani radiyallahu anhu kamar yadda aka zano su har danganawa da sayyidina rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam kakan shi utijani na hudu shine muhammad ibn salim wanda shine farkon wanda ya zo a aina ma inda aka yi shi utijani a aina ma kamar yadda zamu ji to wanda ya zo aina ma a kakannin shi utijani radiyallahu anhu to shine bin salim muhammad ibn salim muhammad ibn salim shine biltalib shine farkon wanda ya zo aina mazi ya zauna aina mazi ma'arufi ne da ilimi da ibada da falaha za ka ba mamaki duk yadda za a ga wata an faɗi sirar shehu tijani wata ajiya ce ta Allah duk abin da Allah tabaraka wa ta'ala yake da tsananin kula da abin to ya yi ma abin shiri don haka kakannin shaujiyani salaharsu da tsarkinsu da kusancinsu da najabarsu zaɓosu ba abin mamaki ba ne saboda wata ajiya ce ta Allah tabaraka wa ta'ala da yi a cikinsu don haka watan wannan kaka na shaujiyani ya yi aure a nan aina mazi daga cikin ƙabilar bani taujin ko kuma ƙabilar tijana wanda su ne kawunnai kenan daga bangaren shudi ya na radiyallahu tabaraka wa ta'ala nu don haka sai ana danganta shi zuwa wannan kabila ta bani taujid sun zamo kawunnai ga shudi ya na radiyallahu tabaraka wa ta'ala nu saboda musaharar kakansa na hudu da wannan kabila kakansa na hudu ya yi musahara ma'ana surkuta watan da wannan kamar yadda su al'ada ce ta mutanen tunis da sahara dukka duk mutum ana danganta shi sukan danganta shi zuwa kakan shi na biyar kakan shi na biyar to sai a rike ce mishi dan wani to don haka ake jin ana ce ma sayyidina Sheikh Tijani radiyallahu anhu bin Talib bin Talib wannan kaman alkunya ce gare shi a ce bin Talib to wannan kakan Sheikh Tijani ne na biyar ake danganawa gare shi wannan al'ada ce ta mutanen Sahara da mutanen Tunis danganta mutum zuwa kakansa na biyar da haka za a ji ana cewa da haka za a ji watan sayyidi ibrahim rayyahi watan shekul islam yana cewa watan rabbi inni saddaqtu kulla waliyin ra'iyan qadrahu bi ayni ihtirami ghayra anna ibn salim huwa shaykhi haji ya ce ina kaddara dukkan waliyi sai dai ina kuma ina kiyaye alfarma kowane waliyi sai dai ibn salim shine shehu tijani kenan shine shaidi ha kuma ban hada shi da kowa ba kuma ban hada kowa tare da shi ba ghayr anna ibn salim huwa shaykhi to wannan al'ada ce ta mutanen sahara da mutanen tunis watan dingina watan mutum zuwa ga kakansa na biyar wannan watan kaka na shehu tijani radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu ma'abucin hasake-hasake ne ibn salim din ma'abucin jazba ne watan mabayyani ana hikayen cewa yana da wani daki wanda babu abin da yake ciki sai halwa da ibada ba ma mai shiga saboda munajatin sa da ubangiji tabaraka wata'ala in ya fito daga ɗakin yana daga wasu karamomi nashi in ya fito daga ɗakin zai lullube fuskar sa har ya shiga masallaci ba wanda zai gan shi kuma in zai sai ya shiga masallaci ya tsaya daidai inda zai sallah sannan ya cire wata lullubin da ya lullube fuskarsa sannan a gama sallah ya fito ya mai da lullubin nan ya fito sannan ya koma inda yake ibadarsa wannan tarihin kakar shi wuce ke na biyar to shine wata rana ana tambaye sayyidina radiyallahu anhu dangane da wannan kaka nashi yace to wala Allah yana daga cikin wasu rijalul gaibi shi ya taka wani matsayi na walittaka wanda bai riga ya wuce wannan wurin ba idan wasu sun gan shi to yana cikin wani halin da duk wanda ya gan shi bai iya rabuwa da shi in mutum ya gan shi bai iya rabuwa da shi ko kaɗan zai ji sai dai ya mutu da ya rabu da shi to shi ko saboda tausayi sosai ya rulluka fuskarsa domin watan irin watan tausayawa shaudiya ne ce wal Allah kuma makami ne a lokacin da ya wuce wannan kuma zai zama kuma wannan yanayin babu shi in ya taka makamin da yake gaba da wannan kuma sai ya zama wannan babu shi to wannan shine dai kafin shaudiya ne radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu haihuwa shaudiya ne radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu yake cewa ila muwaffaqani Allah wa iyyaka ka sani Allah yayi mana muwafaqa ni da kai sayyidina radiyallahu anhu Allah ya ƙara masa yadda an haifi shehu tijani a wannan wata ne na safar sha uku ga watan safar ranar alhamis shekara hijirin manzo Allah sallallahu ta'ala sallam dubu da ɗari ɗaya da hamsin a aina ma a aina ma bi ana ka haifi shehu tijani radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu shehu islami abu ishaqa Shehu Ibrahim radiyallahu anhu a cikin hamziyarsa ta bayanin watan sirar shehu tijjani radiyallahu anhu yana cewa maulidul khatmi amana qashin tajalla sayyidan zahiran wa huwa zukahu watan maulidul khatmi haihuwar khatmul auliya shehu tijjani radiyallahu anhu watan amana qashin tajalla shekara ta dubu da ɗari ɗaya da hamsin shehu tijjani ya bayyana sayyidan yana shugaba mai tsarki wanda ya haskaka sasannin duniya a sai dai hamad sukairi da al'iyashi radiyallahu an abinda yake faɗa yana daga min alƙafi mafi hikima da wani latifa wanda aka samu a cikin tarihin haihuwa shautijani dubu da ɗari da hamsin ɗin nan dubu ɗaya da ɗari ɗaya da hamsin to wannan ramzinsa abinda muhakkikai suka gano sai suka gano wani sirri mai kyau a ciki sai suka gano yana karantar da maulidul khatim maulidul khatimi haihuwar lokacin haihuwar khatmul auliya to wannan dubu ɗaya da ɗari ɗaya da hamsin abin da yake karantarwa kenan yace maulidul khatimi yake karantarwa kaga yana ishara zuwa ga makami na khatamiya da katamiya khatamiya da katmiya to wannan ya sayyidi ahmad sukair jaliyashi yake cewa watan al'allama ar-ra'is sayyidi abdul karim bin nis shi ya gano wannan kuma ya fitar da shi yace maulidul khatmi in za a yi kusbani na jumal to za a ga ya karantar da za ka cire alifin nan saboda shi alifin ba ko da yaushe yake fita ba in ya zo cikin magana ɗauke shi ake sai ka ji baka jin shi to sai ka cire in ka cire shi zai baka dubu ɗaya da ɗari ɗaya da hamsin maulidul khatmi kenan saboda haka shehu ahmad tukair jaliyashi wannan haƙiƙa ladifar da sayyidi abdul karim bin nis ya gano to shine ya waƙe sai na maulidul khatmi mushirun likamalati tijani ضمنه معنى بليغ قاله أهل المعاني يسي كاغا مولد الختم مشير لكمالات التجاني yana nuni zuwa ga kamalar tijani abinda wannan dubu da ɗari ɗaya da hamsin ya kunsa ya kunshi ma'anan baligun ma'ana wadda ta kai matuƙa ƙalahu ahlul ma'ani ma'abuta sani waɗanda suke muhaƙiƙai sun tabbatar da haka watan a cikin maganganunsu irin su sai da abdulkarim bin nif mahaifin shi wuce jani rabbi Allah anhu shi ne abinda masana ke ta'arifin shi da tarjamarsa wa shaihul imamu shi ne shaihi imami kahaful islami kogo na musulunci wanda yanci kogo musulunci wanda dukkan wani abin tsoro in ya koro wanda ya koro to nan ne mafaka nan ne matsira abu abdullahi sayyidi muhammadu bin muhtar mallami ne mai tsantseni mai tsoron Allah mai tsananin bin sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan abin da ya zo a cikin jami'u wannan a cikin jawharul ma'ani abin da yace yace kana aliman wari'an taqiyan muttabi'an lis-sunnati amma abinda ibn mushri shi kuma ya ambata a cikin jami'u ya ƙara bayan ya ce kana aliman wari'an taqiyan muttabi'an lis-sunnati yace zakiran mudarrisan lil hadith wa tafsir wanda ya kai mutuba a cikin karantar da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da tafsirin Qur'ani sannan kuma a cikin jami'u din da da jawahir kaga nan kuma abinda suka hadu shan abinda kowa ya faɗi a cikin tarifin kakan shehu tijani kuma ya bin shehu tijani radiyallahu anhu to shine nan kuma a cikin jami'u ibn mushiri da kuma a cikin jawahira na sayyidi ali harazim albarrada alfafi radiyallahu anhuma abinda yake suke cewa sun ruwaito dukkan su kowanne a ciki littafin shi ya ruwaito rauhanai yana da karamomin shi rauhanai ke zuwa wajen mahaifin shehu tijani radiyallahu anhu suna neman don Allah ya sanya su a matsayin khadiman shi rauhanai duk abin da yake bukata za su yi mashi shautijani ya ce ko kaɗan amma mafi shautijani ya ce ko kaɗan uturkuni لا تدخلوا بيني وبين الله تعالى لا حاجة لي بالتعلق بسوى الله رهنن ne da ake tafafa ta kan nema to suke neman shi yana cewa ko kusa su je su ba shi wuri kas su shiga tsakaninsa da Allah la tadkhulu bayni wa bayna Allah ta'ala kar ku shiga tsakanina da ubangiji tabaraka wa ta'ala la hajata li bi ta'alluqi bi siwa Allah ban da bukata jarataya da wani Allah haka mahaifi shi tijani yake ce marauhanai in mun kuma wace ce mahaifi shi tijani radiyallahu anhu ita ce sayyida as-saliha zatu tijarati rabi'a wacce ta yi kasuwanci kuma ta ci ribar kasuwanci ma amfanin kasuwanci a ci riba to ta yi kasuwanci kuma ta ci riba domin duk wanda ya zo wannan fage ya haifi irin shehu tijjani radiyallahu anhu lallai ya gama cin riba don haka to ita abin da ta samu kenan ta zo duniya ta zo da irin shehu tijjani radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu to saboda haka ta samu riba ta yi kasuwanci ta fi riba shine za tu tijarati rabiha al-qurra al-atifa ya kaman ma mai kamewa wadda Allah ya kiyaye ta ya tsare ta السيدة الطاهرة الميمونة شوغبا من تركيم البركة إتتي عائشة بنت السيد الجليل الفاضل الأصيل أبي عبد الله سيدي محمد السنوسي التجاني المضاوي وأن إتتي مهجة شو تجاني رضي الله عنه وأن وات ابن باب الألوي أمنيا يناتي وأي باب وتمني إمشي يمشي daga cikin duk zamanin da ya wuce duk zamanin da ya wuce ka mitli ummi shaykhin rabbani aisha tahirat al-hisani fama li hawaiyatin fakhrun kama laha bi shaykhina imam al-ulama siwa lawati jina bil mukhtari wa hizbihi wa sahbihi al-akhyari shi duk babu wata mata wadda ta zo da irin abinda mahaifi shi ta zo da shi yace babu wata mata babu wata diya ta Hawwa'u diya ta Hawwa'u wadda ke da daraja da matsayi kamar yadda mahaifiyar Shehu Tijani ta samu shaykhina Imam al-Ulama yace in ba si wallawati jina bil muhtari sai sayyida Amina الطاهرة رضي الله تبارك وتعالى عنها وجدتها سيدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم da kuma iyaye matan da suka haifi annabawa sannan kuma da iyaye matan da suka haifi sahabbai na annabawa su kaɗai ya toge in ka cire su babu wata diyar hawa wadda ta zo da abinda sai da aisha mahaifin shi ta zo da shi اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح الماء وغلق والخاتم الماء سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم نشأته رضي الله عنه tashin shehu tijani yadda Allah tabbata gare shi shehu tijani ya tashi a tsakanin waɗannan iyaye guda biyu da muka ji ko su wane ne salihai tashi na salaha wanda suka ba shi tarbiyya kyakkyawar tarbiyya a cikin kamun kai da tsari da tsoron Allah da riko da addini ya zamo kiyayayye da inaya sannan wanda aka kewaye da kiwo muqbilan alal jiddi wal ijtihadi shehu tijani tun tashin shi bai san wasa ba bai san wargi ba ƙuruciya da ake yi da wargi na ƙuruciya shehu tijani bai san wannan ba ko kaɗan saboda haka shehu tijani tun tashi shi radiyallahu anhu ma'ilan gidan rushdi wal infirad duk harkar shari'a duk harka ta girma ta shari'a ta riko da addini ta tsarki to ita ce tabi'a shehu tijani da kaɗaituwa kuma ba ruwan shi ko wasa da waɗanda ya tashi tare da su bai san wannan ba ko kaɗan kaɗaituwa abokin shi alƙur'ani abokin hirar shi alkur'ani abokin zaman shi alkur'ani saboda haka radiyallahu anhu la ya'rifu man nasu fi kwata kwata ma bai san abin da mutane suke ciki ba min al-awaidi na wasu al'adodi da yaranta da samartaka da sauransu himmar shi mutadalliban liddini watan babu abin da yasa gaba sai addini radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu madi al-azmi tunda shi tijani ya tashi mai zartatta himma ne mai tsananin watan hazmin aniya ne cikin dukkan abin da ya runguma ya dauko to babu wasa saboda ba za a dauko abin da ke karɓar wasan ba ko kaɗan duk abin da zai dauko ya rike shi abin da yake yardadde ne a wajen Allah to in kuma yaron kuma ya dauko to ba maganan wasa kuma ba maganan ajewa ko kada da haka radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu ce la yuridu amran illa illa bada'u da zaran zuciyar na saka masa saboda tsarkinta ba ta saka abun da ba yardadde ba wajen Allah don haka da zaran ta fara saka mishi to lallai sai ya fara wannan abin sannan kuma wala yabtadiku shay'an bai fara komai ko illa atammu sai ya cika shi duk abin da ya fara baya juya ya bar shi bai cika ba ko kadan don haka shi wutijani wannan yana daga ɗabi'arsa sai ali harazim yana cewa naji yana cewa radiyallahu anhu naji sayyidina radiyallahu anhu yana cewa min dab'i annani idza ibtada'tu shay'an la arji'u anhu wa ma shar'atu fi shay'in illa atmamtu yana daga ɗabi'ata watan ba ni fara wani abu kuma daga baya na fara in zo in bashi in jiyo baya ko kadan saboda ba zai fara ba sai da cikakke yadda ta ubangiji ba ka ba maganin juyawa yace wa ma shar'atu fi shay'in ban taba haduwa cikin abu ba illa atmamtu sai na kammala shi wannan tashi shehu tijani kenan radiyallahu anhu in muka koma wajen neman iliminsa shehu tijani radiyallahu anhu domin mu san cewa ilimi da shi aka gina aka kafa ɗariƙar shehu tijani radiyallahu anhu ilimi sannan mu san menene matsayin shehu tijani a fagen ilimi neman iliminsa radiyallahu anhu tun lokacin da ya kai watan shekaru na tamyizi yana gane komai to sai mahaifansa suka danka shi a makaranta irin makaranta da ake cewa ta allo makaranta ta allo shine kuta to ana aka aka kai shi shehu radiyallahu anhu ya haddace alqur'ani yana da shekara bakwai yana da shekara bakwai to wanda ya haddace alqur'ani yana da shekara bakwai ai kai ko ba a ce maka ba wasa cikin wannan bakwan din ba kai ka san ba wasa cikin su kwata kwata ba lokacin wasa kwata kwata don haka kuma da itikani hadda mai itikani da riwayar warshu ƙira'an nafi sannan kuma ya karanta wannan ya karanta alqur'ani a wajen shaykhinsa ar-rijal amin sayyidi muhammad ibn hammu at-tijani wannan shine malamin shi tijani alqur'ani wanda shi kanshi al-mawsufu bil ilmi wad din al-matin abinda aka ce abun sufantawa da ilimi da addini riko da addini wannan shi ma malaman shi digadigan waliyai ne waɗanda shi ma malamin shi tijani ya yi karatu a wajensu watan digadigan waliyai ne wanda ya yi karatu shi malamin shi tijani ga malaminsa shi ne sayyidi isa almazawi at-tijani wanda yake rajulan salihan mashhuran bil wilaya wanda aka sani da walittaka mai karantar da mai tarbiyyantar da watan yara a garin aina mazi a wajensa ne watan malamin shi ya ne karatu yana da karamomi da yawa wanda ake ambato shi sai da isa almazawi da tijani malamin malamin shi tijani radiyallahu anhu wanda shi tijani radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu bayan ya haddace alqur'ani ya shagaltu ishtighalan tamman shagaltuwa cikakka da neman ilimi ilimi kuma fannuna da yawa fannunan ilimin usul da furu da adab kowanne shaujiyani in ya bi shi watan sala-sala sai ya kai watan kolin ilimin wa'inna littafai ne ake ji da su su ne gaya ta wannan fannin to sai shaujiyani ya kure su a cikin karatu watan an kuma a cikin malikiya shauti jallu radiyallahu ta'ala anhu ya karanta a wajen wannan malami muktasarul alamati shekhali ya karanci muktasar na shehu khalil da risala da muqaddimat ibn rushd da akhdari wannan daga cikin fikin malikiya kadan daga fikin malikiya abin da ya karanta kenan a wajen wannan malami watan zamani mai tsawo shehu tijani radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu yana a garin su ba abin da yake yi sai karatu ba abin da yake sai karatu ya hassala ilmu ma da yawa ya kai shehu tijani matsayin ya zauna bai da aiki sai karantarwa sannan fatwa yana da amsoshi a cikin matsaloli na ilimi masu wuya masu wuya masu wuyan walwala a wajen malamai shehu tijjani radiyallahu ta'ala da an zo wajensa da hujjoji da bayanai gamsassu na ilimi yake ba da amsoshi na ilimin addini don haka shehu tijjani ya zama aya a cikin waɗannan shekaru waɗanda ba su wuce ko kai ishirin ba رضي الله تبارك وتعالى عنه يا حرر المأقول والمنقول sannan ya fa'idantar to lokacin ne abinda mahaifansa suka gani gare shi na najaba zabi to sai suka ga babu abin da ya dace illa su yi masa aure to sai suka mishi wujiya ne aure kuma a wannan shekarar da suka yi masa aure radiyallahu anhu suka zaba mashi watan gidan girma ta kirki wadda take ta dace da matsayin shehu tijjani radiyallahu anhu suka aura masa a wannan shekarar ce kuma a ajalin su ya zo suka yi wafaki da mahaifinsa da mahaifiyarsa a lokaci daya ana alloba a wannan lokacin Allah tabaraka wa ta'ala ya karbe su radiyallahu ta'ala anhuma to bayan haka ne himma shehu tijjani bayan ya rasa waɗannan masu girma iyayen nan guda biyu masu girma himmarsa sai ta ƙara zabura cikin neman ilimi ya ga yanzu abin da ya samun nan ba sai na ganin har yanzu akwai maganar nema a gaba da haka ba a da zashi ta galabil ulumi waje alal gami bakal mafhumi wa hada fi sigarihi kasbas saba fiha wa qudruhu ala zaka tabar afta wa jarrasa wa zalika ala sigari sinnihi na'am wa nazala shehu tijani radiyallahu anhu ya shagaltu da neman ilimi sai ne kai matsalolin da suke masu ya kwanta a wajen malamai shehu tijani na warware su kaman kana karatun fatiha haka shehu tijani radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu ya kai matsayin mai mufti mai karantarwa afta wajen rasa wa zalika ala sigarcin tare da yana da kankantan shekaru na'am wa nazala har ya yi sabkekeniyar ilimi ma'anar sabkekeniya irin na yaƙi wanda ya ji ya tumbatsa ya cika akan tattaunawa ta ilimi bismillah to ya yi haka daga da jigajigan malamai na wannan lokaci radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu bayan ya hassala dukkan waɗannan ilmoma da ake karantawa watan abinda suka shafi ilimi na zahiri to sannan himmarsa ta zabura a cikin kuma neman watan abin da zai samu a cikin ilimin sufanci bayan ya hasbala duk waɗannan himmarsa sai ta zabura maɗaukakiyar nan zuwa ga bin tafarkin ahlullahi su ne sufaye da kuma bincike akan ma'rifa ilahiyya da afrar alkhafiyya a tsirai koyayyu da haka shaudi ya tashi daga gari zuwa gari daga ƙasa zuwa ƙasa yana neman bayin Allah masu kusanci da Allah domin ya samu abin da zai samu a wajensu duk inda ya ji wani waliyi duk inda ya ji wani salihi duk inda ya ji wani abidi duk inda ya ji wani zahidi shau tijani sai ya dangana can ya samu abin da ya samu za ka daga cikin inda ya zazzagaya ya je fas al-idrisiyya inda yake kwance radiyallahu anhu yanzu fas al-idrisiyya yana neman wa zai yi riko da shi ya sadar da shi zuwa ga hadara ta ma'rifa billah yuwassilhu ila hadrati al-ma'rifati billah ya sadar da shi zuwa ga hadara ta ma'rifa da Allah sanin Allah saboda haka yana daga cikin manya manyan jigajigan waliyan da shehu jami'ar radiyallahu anhu sai dangana wajen su akwai as-sayyidul jalil al-majidul asil al-khashibul munib قطب زمانه الشيخ أبو محمد مولاي الطيب اليمنحي wannan yana daga cikin manyan manyan waliyai wanda shaudiya ne hadu da shi haka na ma daga cikin waɗanda shaudiya ne ya sadu da su akwai al-qutbul kabir wal alam shahir maulana al-shaykh ahmad as-saqli wa huwa ahadu arkan al-tariqah al-khalwatiyya yana daga cikin manyan manyan jigajigan tariqa khalwatiyya daga cikin su dai har wayo akwai ash-shaykh al-arif billah sayyidi muhammad ibn al-hasan al-wanjabi yana daga ciki shi wannan ma yana da abun mamaki tsakanin shi da shehu tijani domin yana gani shehu tijani radiyallahu tabaraka wa ta'ala nu yace me kake ni na ce qudbaniyatul uzma yace ali abin da na gani gare ka ya ga yace abin da na gani gare ka ya fi qudbaniyatul uzma to shine ibnu baba yake cewa wa huwa alladhi qala li hadha al-kamili tudriku la budda maqam ash-shadili shine wanda lokacin da ya ga shehu tijani yace kai la budda an tudrika la budda an tudrika maqam ash-shadili sai ka riske maqamin nan na watan maulana abu al-hasan ash-shadili radiyallahu anhu to wannan da ya masa wannan bushara to shine watan muhammad ibn al-hasan sayyidi muhammad ibn al-hasan al-wanjali saboda haka wasu ma da yawa dai bancin waɗannan akwai wasu shekannai waɗanda suke masu girma al imamai ne akramai ne waɗanda shehu tijani radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu ya haɗu da su bayan waɗannan suna dai da yawa waɗanda shehu tijani ya haɗu da su a cikin yawata wa shi da zagayawa cikin neman ahlullahi domin ita ce al'adar duk wanda ya kama hanya koma zuwa ga Allah wajala fi talabi ahlillahi adata kulli abidin awwahi ya zagaya yana neman ahlullahi duk inda ya ji labarin wani na Allah ta shi ya dangana to da ya gama duk wannan matsafi ya kewaya ya sadu da waɗanda ya sadu da su ya haɗu da waɗanda ya haɗu da su kuma ya karɓi abin da ya karɓa a wajensu to kuma sai ya dawo kuma ya juyo zuwa ga sakara a garinsu zuwa aina mafi shehu radiyallahu anhu bayan mudda mai tsawo sai ya dawo zuwa garin iyaye da kakanni to nan ne ya zauna a wani gari da ake ce ma baladul abyad a nan ne a zawiyar wani babban waliyi a shekul kabir sayyidi abdul qadir bin muhammad wanda aka fi sani da al-qutb as-siddiqi ash-shahir to nan shautijani ya zauna a wannan zawiya shekaru ba abin da yake yi an ce ya kai shekara biyar ba abin da yake sai karantarwa sai fa'idan tawwa sai tarbiyyantar da watan al'umma wajen shekara biyar yana nan to daga nan kuma sai shauƙin ya sake fita neman ahlullahi sai ya motsa shi wujiya na radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu da ya zabura watan sai da ya zo majalisar jidara ya riƙe ta wurin zama gare shi radiyallahu ta'ala anhu ya zanna a majalisar jidara ya zazzage damtse cikin halwa da ibada da karantar da ilmoma daban-daban musamman aka ce khususan ilmai hadisi wa tafsir ilmin hadisi da ilmin tafsiri yana daga cikin abin da shi ya ne ba da karfi a cikin abin da ya karantar a madinatul jidara din nan saboda haka al'amari na ta kusantowa watan makamuma waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala ya mai tanadi suna watan matsowa lokacin bayyana su yana matsowa to matsowan nan da ke yi duk wanda ya ga shehu tijani sai mamaki ya kama shi dole yana ganin fuskar shehu tijani radiyallahu anhu ya ganta da haske wanda yake ba normal bane ba irin na kowa ba ba irin yadda aka saba ba ba ka yace fa bari bawari ulfati alayhi wa zaharat kawarikul izladai فكان يفتتن من, من رآه لحسنه جميع من رآه يجي فكان يفتتن من رآه لحسنه جميع من رآه ابن باب العلوي يجي دو وند يغا شو تجاني جميع من رآه دو وند يغا شو تجاني يفتتن zai fitinantu min mar'ahu da ganin fuskar shi da gani wannan fuska tana ɗauke da wani sirri wanda Allah ka iya san sarrafa kaga wirasa wirasa ce ai haka hukkar shugaba sallallahu alaihi wasallam take haka malami take faɗa mana law lam takun fihi ayatun mubayyinatun lakana manzaruhu yunfika bil khabari mawaki yace wallahi da manzo Allah bai zo da wata mu'jiza ko ɗaya ba kallon fuskar ka kadai ya ishe ka cewa akwai labari kallon fuskar ya ishe ya nuna maka yunfika bil khabari lalle akwai magana tare da wannan fuska domin yanzu ne za ka kalli sai na rasulullah sallam in ka sun koyar da kanka ka ɗago ka sake kallonsa sai ka ga ashe yanzu ya fi ɗazu kyau ashe duk kwarjinta na gari ɗazu yanzu ya fi kyau yaziduka wajhuhu husnan idza ma zittahu nazra duk lokacin da ka ƙara kallon sa zai ƙara maka wani kyau da wani kwarji wanda ɗazu baka gan shi ba ba kai mushahadarsa ba to wannan wirasa maulam shehu ahmad tijani ita ta bayyana gare shi shine fa bari al bawariq al fath alayhi wa zahara al khawariq al izz ladayhi fa kana yaftatinu min mar'ahu li husnihi jami'u man ra'ahu fa aqbala an nas alayhi fa zajar mutane na ganin wannan haske suna ganin waɗannan bawariq al fath aka yocha amma shi tijani yana tsawatawa wa shaddada al firar anhu yana tsananta ne tsata saboda ka a kewaye shi wani kuma a mai da abin wani abu kuma yana tsananin abin nan a ɗaure shi a wani wuri inda yake son ya cimma bai cimma ba don haka washe da zalfirar anhu wani far to lokacin ne kuma shauti jami radiyallahu anhu ya ɗaura a aniya zuwa aikin hajji domin ya ziyarci sayyidina rasulullahi kakansa salawatullahi wa salamuhu alaihi ya kuma yi hajjin ɗakin Allah mai alfarma bayan waɗannan bawarikul fathi da lawa'ihul fathi sun bayyana to sai shehu tijani rai shi yayi shauki zuwa ya je ya ziyarci sayyidul wujudi wa alam shuhudi salawatullahi wa salamuhu alaihi sannan kuma ya hajjin ɗakin Allah mai alfarma to daga nan ne shehu tijani ya yi hila zuwa tilmisin daga tilmisana hijira tana da shekara dubu da ɗari ɗaya da tamanin da shida yana da shekara talatin da shida a duniya to a lokacin ne lokacin da ya kai hazara ta tunis a wannan shekara dubu da ɗari ɗaya da tamanin da shida to sai ya tasan ba zai ji aikin haji to sai ɗan zango a nan tunis to ya tsaya nan shekara ɗaya shekara ɗaya a tunis a wannan mudda ba abin da shi ne ke sai karantar da ilmuma ya tsaya da al'amarin addini sannan kuma yana daga cikin littattafan da shauti jami radiyallahu ne karantar a tsawon zamansa a tunis hadarci tunis shine hikam ibn ata'illah hikam na ibn ata'illah da wani su dai daga shattal ulumi watan ilmu ma daban-daban to daga tunis ya ƙara zaman tunis sai ya wuce akan hanyar sa dai to zuwa aikin hajji to sannan shi wuce jani isa misra ya haɗu da yana zuwa ya haɗu a misra da ɗaya daga cikin manya-manyan waliyan wannan lokacin shine a shaf sayyidi mahmud al-kurdi al-iraki sayyidi mahmud al-kurdi al-iraki duk abin da ya samu ya tabbata ma'ana abin da ya wakana tsakanin su ya wakana na ta'adin asraru na asiran kusanta bawa zuwa ga Allah yanci asraru abin da zai kusanta bawa zuwa ga Allah ba bukatu da duniya ba a'a ko kaɗan sannan shi wuce jawar radiyallahu anhu ya sadar da watan tafiyarsa zuwa ƙasa mai tsarki bayan ya tashi daga misra radiyallahu anhu al-mahrusa kamar yadda watan ya gabata watan in talaka sai ya tafi bai zame ko ina ba har ya isa zuwa al-ka'batul musharrafa aikin hajji ya fara sannan ziyarar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da dai an sha faɗi malamai suna da sabani shin ziyara a fara ziyara shi ya fi lada ga mai aikin hajji ya fara ziyara sannan ya zo aikin hajji shi ya fi lada ko ku a ya fara aikin hajji sannan ya yi ziyara kamar da imamun nabawi a cikin manasikarsa ya yi bayani a shauki ja radiyallahu anhu da aikin hajjin ya fara bayan ya isa watan shekara watan ta dubu ɗaya da ɗari ɗaya da tamanin da bakwai da tamanin da bakwai kaga yana da shekara talatin da bakwai ya yi hajji na farko radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu daga hijirar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallam watan daga hitowar shi daga kilmisan watan kaga shekara ɗaya kenan maulama shehu Ahmad Tijani azzamana fikar hajji ya gudanar da ayyukan hajji gabaki ɗaya saboda haka watan a wannan zamanin yana daga makka akwai akwai wani babban wali a makka wanda bayan shau tijjani ya tsara ayyukan hajji gabaki daya ya samu duk abin da ya samu hajji mabruri watan duk ibada wanda take watan cikakka domin shau tijjani bai yadda da ruka abin da yake ruksa ruksa shi da zai da ita a komi azima komi azima saboda haka yayi aikin haji cikakke radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu to sannan ya haɗu da daga cikin manya manyan watan waliyan wannan lokacin shine ash-shaykh al-imam al-habr al-faham badr al-tamam wa misku al-khitam wa shamsu al-anam wa qamaru da'irat al-a'lam abu al-abbas sayyidi ahmad ibn abdullah al-hindi wannan babban waliyi shudiya ne haɗu da shi kuma shi ne ya aika a yi cige shudiya ne a cikin harami yana cikin ɗaki ko hita bai duk wanda zai bai ganin kowa ko bai ganin shi amma yana shudiya ne na shigowa ya ga hasken don haka ya aika ya ce ya aiki yaron shi ce ka je cikin harami wuri kaza za ka haɗu da watan wani mutumin magrib wani malami mutumin magrib mai sifa kaza mai sifa kaza ya yi ta sifan ta shehu tijan radiyallahu anhu sai da ya tafi har ya yi ta dibawa cikin mutane wane ne aka bani waɗannan sifofi nashi sai ya ga wanda ya dace da waɗannan sifofin sai ya je isar da sako ya ce malami na na son ku gana to ya taho sai da aka zo za a gana sai ta to ganawar ba ido da ido za a yi ba ta rubutu za a yi ya rubuta ma shehu tijani shehu tijani ya rubuta masa haka aka rika yi haka aka rika yi har ya tabbatar wa shehu tijani radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu cewa shi ne magajin sirrinsa kuma kaman zaman da yake nan kaman zaman shehu tijani ya taho ne ya mai hannu uba ya mai hannu uba dan kai ce kai ne magajin sirri na ga baki daya don haka sai kishi ya kama wannan yaro nashi khadimi nashi muridinsa sai kishi ya kama shi saboda ni yanzu in shekara da shekaru in shekara da shekaru ina maka hidima da rana aka wani mutumin magrib ko ganin shi baka yi ba ka ce duk watan sirrin ka shine magajin sirrin ka gaba ki da sai ce ta'addab yace kai ladabi ya yaro yace wannan lamarin ba nawa bane ba naka bane bai hannuna bai hannun ka lamarin yana hannun Allah yace da lamarin yana hannuna a ina da da da shi zan zaɓa in bashi amma ban zaɓe shi ba saboda lamarin ba nawa bane lamarin na Allah ne kuma haka Allah ya tsara kuma haka za a yi to saboda haka watan shauti jana radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu watan 20 ga watan zulhijja 20 ga watan zulhijja shauti jana radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu watan yayi aniya watan daga makka zuwa ta samma ziyarar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam kamar da aka sani watan ayar qur'ani ta ce liyashhadu manafi'ahu in ai aikin haji bayan haka kuma su halarci amfani amfani amfani daga cikin amfani da shaudijani ya halarta shine haduwarsa da wannan babban wali wanda watan abubuwan da suka faru tsakani har wafatinsa sai dai abdullahi hindi sai dai ya faɗa wa watan shehu tijani ga lokacin da zai yi wafati ga lokacin da zai yi wafati ga kuma duka abubuwan da ya gudana tsakani ya gudana shehu tijani ya ta samma ziyarar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya ƙare aikin haji mabruri ya samu babban rabo da natijar sa'ayinsa mashkuri da kuma wafatin shaikin nan saidi Ahmad ibn Abdullah al-Hindi wanda muka ambata din can bayan duk tahsilul manafi din nan wanda Allah ta'ala ke cewa da shaidu manafi lahum duk wannan abubuwa sun tabbata azma radiyallahu anhu al-irtihala li ziyarati khairi man tuhattu bi babi rihal yace shi tijani yi aniyar rihla zuwa ga ziyarar watan fiyayyen wanda ake saukar da tirada watan a wajensa shi ne sayyidina rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam to anan malamai suka ce fatawajjaha tilqa'a madyan al-ma'arif fatawajjaha tilqa'a madyan al-ma'arif shehu tijani ya fuskanci madiyana amma ba madiyanar annabi shu'aibu ba wannan na annabi musa ya tafi a'a madiyanar ma'arif madiyanar nan ta bukatu wanda kowa can yake ruwa kowa ta yake nuna duk kasaitar bawa a wajen Allah manufarsa inda manzon Allah yake da haka ita ce madiyanar ma'arif to ko da shaudi ya ne fuskanci wannan madiyanar ma'arif mukarriran bi lisani halihi asa rabbi an yahdiyani sawa as-sabil lisanul hali insa yana karrara wannan kaji abin da annabi Musa ke faɗi lokacin da ya fuskanci Madiyana asarabbi an yahdiyani sawa as-sabil asarabbi an yahdiyani sawa as-sabil to shi ma lisanul hali shi Madiyana radiyallahu anhu lokacin da ya tasama Madiyanal ma'arif wato abinda harshen shi na hali yake karrarawa kenan radiyallahu ta'ala anhu shauki yana huruwa na bege zuwa saduwa da sayyidul wujudi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam shauki zuwa ga halartar wannan mahalarta mai kamshi mai tsarki shine rawdan manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam wanda shine fiyayyen abin ziyara shine fiyayyen abin da dukkan taguwanni za su tattaka su tafi ziyara shine babu kamar rawdan manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam don haka watan yana ya ma'araban laisa li fi gairihi arabun ilayka ala tafassi wa anta hasalabu watan ya ma'araban ya bukata laisa li fi gairihi arabun banda wata bukata in ba cikin saduwa da shi ba sallallahu ta'ala alaihi wa sallam dukkan bincike da wani bincike ya kure na daraja da matsayi ya kure zuwa ga hadarar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani abin nema ya kure zuwa ga hadarar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam saboda haka shau tijani ta'addaba bi adabi saliki ya ladabtu da ladubba da tarbiyyar na salikai waɗanda suka ta san ziyarar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ziyara irin ziyarar waliyyi waliyyi ziyarar da suke manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta daban ce domin sanin da suka yi wa manzan Allah ba kowa ya san manzan Allah haka ba don haka ladabin su ga manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya sha bamban da na kowa domin sun fi kowa sanin manzan Allah din sallallahu ta'ala alaihi wasallam don haka in sun hango gidajen Madina ko suna ganin walikiyar itacen garin Madina to za a sauka daga abin hawa maganan a zo Madina kan abin hawa ba ta ko taso ba to haka shehu tijani yayi zaka irin abin da mai ashifa ke cewa walan ma ra'ayna rasma man lam yad'a lana fu'adan li irfan ar-rusum wala lubba نزلنا عن الأكوار نمشي كرامة لمن بان منه أن نلم به ركبا شلوك جن مكهنغو واتن جد الدجن النواندا يا رقاياتين يزكا تغبادك watan ana rasa hankula in an ta samma wannan hadara ana rasa tamyizi in an ta samma wannan hadara to muna hango wadannan gidajen na zanna anil akwari sai muka sauka daga kwacciyar siddi maganan tafiya akan abun hawa babu shi namshi karamatan dan mu yi tafiya girmamawa ga sayyidina rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam wannan shine ko shi tafiyar kasan a taho kasan dan ba yadda za a yi ne dan da akwai fiye da haka wani cewa yi tahuwar da muke yi mu saukakan abin hawa mu zo kasa dan ba yadda za mu yi ne ziyarar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da akwai yadda za mu yi fuska za ba ita ta tsada ba cikin jikin mutum yace fuska za mu tattako mu zo mu gaida manzon Allah don haka yace lauji itukum qasidan amshi ala basari lam aqdi haqqan wa ayya al-haqqi addaitu da zan zo muku ya rasulullahi ina taka fuskata in zo muku in zo gaishe ku yace lam aqdi haqqan daga cikin haƙoƙin ku ban biya haƙƙi ko ɗaya ba ba haƙƙi ɗaya da na biya wa ayyan haƙƙi addaitu to wani haƙƙi ma na biya dan na tako na zo na ziyarce ku da ƙafa ba da na tako fuska na ziyarce ku wani haƙƙi na biya da aka wani shi ma zai gaji ya ce waje ito ka ƙasi dan waje to an ni da altu sawa da aini am tadihi wa ma li la asiru ala jukuni ila qabrin rasulullahi fihi yace ya rasulullahi ga sun zo maka duk ana sifanta irin ziyarar waliyai irin ziyarar bayan Allah da suka san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ladabtu da ladabi a hadarin manzon Allah yace mun zo maka ya rasulullahi ina nufi wa wajidtu anni ja'altu sawada aini amtadi na yi burin ina ma akwai yadda za a yi ba kafa zan tako ba fuska zan tako in ziyarce ka yace wa mali la asiru ala jifuni me zai hana ko in tako fuska in zo ziyara ila kabrin rasulullahi fihi zuwa kabarin da manzo Allah ke ciki sallallahu ta'ala alaihi wasallam don haka wannan ita ce ziyara haka shehu tijani radiyallahu anhu ya tinkaro madina radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu ya rabbanta da saduwa da madina ta fiyayyen halitta sayyidina wa maulana rasulullahi wa sallama wa sharrafa wa karrama wa majjada wa azzam shehu tijani bai yi wata wata ba yana zuwa ya ta san ma'ar rauda sharifa rauda madaukakiya wadda watan tahuffuhu aldaful birri wa ta'ri watan aldafu lutufi na ubangiji tabaraka wa ta'ala na kewaye da shi sannan kuma wata jizibuhu inayatu ila ma uji amin asirril munif inaya ita ce ke fiskarsa duk inda ya ta samma radiyallahu tabaraka wa ta'ala no tare da abin da aka ajiye aka boye cikinsa na sirri wanda yake mai daduwa shehu tijani da ya gudanar da ziyara فقام بوظائف الزيارة أتم قيامه يتأيى مدينة زيارة إرن تاسو ثمانية ودبا قوة إرن تبا رضي الله تبارك وتعالى عنه سننكما يشك فريلا دنافلة من أداب المقام shi kan shi zama madina dukkan wani haƙƙi na mai zama madina wanda ya zo madina shehu tijjani radiyallahu anhu sai da ya cika wannan haƙƙin wanda manzo Allah ya dora ba duk wanda ya zo Madina radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu watan anan ne kuma nan ma ya hadu da li yashhadu manafi'a lahu shehu tijjani ya hadu da watan wani babban waliyi Sheikh Sayyidi Muhammad ibn Abdul Karim al-Tammani watan sadr suduri wa ainul a'yali to ya hadu da shi ya hadu da tarba mai girma sannan kuma da sakin fuska da baiwa wadda take gwaggwaba shehu tijani ya samu daga wannan babban wali sannan ya ba shi labari ta fuskar kashfi watan abinda ya nade na zahirinsa shi ma ya masaidi radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu watan bishara da matsayin da zai cimma na walittaka to sai sayyidi abdul karim tammani watan ya nemi shehu tijani radiyallahu anhu ya ɗan tsaya watan ya sanya shi halwa ko da ta kwana uku ce shi tijjani ya kawo dalilai da uzurra ya ce lokaci ba zai bayar ba uzurra ba za su bayar ba ya nemi watan abuwa daga gare shi watan shi tijjani radiyallahu anhu ya jiyo ya dawo to ya kamo hanyar ta zuwa dawa gida daga aikin haji ya zo ya biyo alkahira masar kenan a cikin dawarsa a lokacin da ya dawo radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu ya hadu da wato sayyidi mahmud al-kurdi sayyidi mahmud al-kurdi radiyallahu anhu wanda sayyidi mahmud al-kurdi mun ji cewa shauti jani ya hadu da shi lokacin tafiya to wajen dawowa masir shauti jani radiyallahu anhu ya tsaya wajen sayyidi mahmud al-kurdi ya tara malami a misra aka taho aka yi ta fatuwa wajen shehu tijani duk wani matsala ta ilimi wadda ta kulle za a zo a bishirar da ita shehu radiyallahu anhu ya ba da amsa wannan abin da ya gudana kenan bayan shehu tijani radiyallahu anhu ya kare zamansa a misra ta kan hanyar dawowarsa daga aikin haji to sai sai muhammadu kurdi ya lakana masa tariqa kharwatiya a farko shehu tijjani yana riƙe da ɗariƙun waliyai daga ciki akwai ɗariƙa kalwatiya wanda sai yi mahmudul kurdi din nan ya ba shi ita kuma ya mai izini ya laƙana ma duk wanda ya ga ya cancanta yana da haliya to ya laƙana masa to daga nan shehu tijjani radiyallahu tabaraka wa ta'ala ya dawo daga gabar watan zuwa hadratul misal ya isa watan a wannan shekarar wadda aka yi wannan hajjin watan shekara ta dubu da dari daya da tamanin da takwas shekara ta dubu da ɗari ɗaya da tamanin da takwas to sannan shehu tijjani daga atilmisana yana zuwa yana ziyarar fa a idrisiya shine mirara fa hallabiha muddatan wazara bi fatin idris rida mirara في عام واحد وتسعين وفي هذا التقى مع خله خل الوفي تلميذه صاحبه حرازمي صاحب سره الإمام الحازمي شيو تجاني أولا شكرة شيء باين يا داو watan yana kai komo yana ziyara saboda ita fa gari ne wanda yake na waliyai tun can asalatan gari ne na waliyai kuma gari ne na jigajigan malamai duniya ta san fa al'idrisiya wata gari ne wanda waliyai suka kafa shi sannan kuma mahabat ne na waliyai sannan kuma manya-manyan jigajigan malamai a duniya watan an yi su a fas idrisiya to wannan ne ya sa shehu tijjani yake yawan ziyara to a wannan shekarar ce shehu tijjani radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu watan ya haɗu da watan babban almajirin nan nashi sayyidi ali harazim albarrada watan alfasi a wannan shekarar ya haɗu sai Ali Harazin kuma haɗuwa da take mai ban mamaki domin sai Ali Harazin yana hidimarsa ta kasuwanci ko da shehu Tijjani yana gani ki sai ya gane shi dama ga almajirinsa ga magajin sirrinsa to sai ya yi magana da shi kuma ya kira sai Ali Harazin da sunan da da irin lakabin da in ba ɗan cikin gida ba mai kiran sai bi ali harazmi da wannan ana kiran shi kuma yayin tunanin nan to waye san wannan sunan a nan waye san wannan sunan to shine ya juyo kuma ya juyo sai ga bai gane shi tijani ba yana tunanin ya juyo ya ga wani wanda ya sani dan gida wanda ya san wannan sunan ko da ya juyo sai ga wanda bai san ko wane ne ba shehu tijani ya kira shi ya taho ya faɗa miki ya mai bita ba ka yi mafarki lokaci kaza lokaci kaza ba za ka haɗu da wani bawan Allah mai kaza mai kaza mai kaza za ka haɗu da shi za ka tuba shi za ka yi kaza za ka yi kaza ya ce duk an yi ce to aini ne to suna wannan haɗuwa tun da sai Ali Harazin ya haɗu da Shehu Tijan radiyallahu anhu to ai magana kuma duk wasu a shiga da an aji dama ga abin nema dama abin da ake neman kenan yar shehu tijani shehu tijani ya lakana masa wurin dariƙa halwatiya ya ba shi wurin dariƙa halwatiya kuma a wannan shekarar ce wadda ya haɗu da sayyidi ali harazin a wannan shekarar ce ya haɗu da babban waliyi ɗaya daga cikin manya-manyan almajiransa sharifi kashifi watan sayyidi watan ibnu mushri amma kuma ibnu babal alawi wannan muhimmiyar haduwa sai bai kawo ta cikin munyatul murid ba don haka ibnu sa'ih sai ce lallai nan ya dace aiwa ibnu babal alawi istidraki lallai wannan haduwa na da muhimmancin a ce an kawo ta don haka sai ya na istidraki da baitota ya hada irin yadda minwalin tashi waka take don haka sai ce waja'ahu izzaka samil qadri fardu sana سيدنا ابن مشري ففاز منه ثم بالتلقين عن شيخه الكرد الرضا الأمين يتي أولا شكرة واتن من جرما القدري يزوم شوف تجاني وانين من جرما القدري ونت شريفي فرد السنة وانين يتي سيدنا ابن مشري شيني شو قبم ابن مشري من جامع من جامع jami'u din nan da ake ta magana to shi ya yi shekara wajen ashirin da bakwai wasu suka ce shekara goma sha bakwai yana mashi tijani limanci shi ne limamin shehu tijani shehu tijani na sa yana mai limanci shekara ashirin da bakwai ko sha bakwai sai radda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to daga yau kar ka sake sallah bayan kowa ba limamin juma'a ba to daga lokacin ne shehu tijani ya dakatar da shi daga limancin wata saboda samun umarni daga hadara ta shugaba sallallahu ta'ala alaihi wasallam to wannan shi ma yake fa faza min hubi kama bi talqini wata sayyidi muhammad ibn mushri ya rabbanta da talqini shehu tijani ya lakana masa dariqa khalwatiyya wanda ya karba an shaykh al-qurtubi al-amini to bayan haka radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu ya dawo zuwa ga hadratat tilmisan watan ya zanna a tilmisan mudda wadda take bayan yayi istikhara ga Allah tabaraka wa ta'ala to sai niyyarsa bayan istikhara sai da istikhara ma'ana ya ba Allah zabi a cikin intiqalin da zai yi watan daga tilmisana shauti jan radiyallahu tabaraka wa ta'ala nu yayi intiqali zuwa ga kasri abi samgun da shalala wannan garura ne guda biyu kasri abi samgun da shalala to lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya nufi cewa fa hasken nan alfatul akbar din nan yana gab da fashewa don haka shi tijani radiyallahu anhu ya tashi da izini daga hadara ta sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya koma zuwa kafir abi tamgun sannan shalala aka ce saboda ni saboda watan lima aradahu Allah bihi min bulugihi fihi ma aqsa darajatil fadli وأثنى مراتب الجلالة وتنسبه لأبن الله تبارك وتعالى يتانا دمس نجسا ندرجوتي ندوككا دوككا دمرتبو بي وأن ذكي ما دوككا دي سبو دني دان أبن يتبت علم الله تبارك وتعالى نشي وقصر أبي سمهون دشلالة سوني محل فتح shehu tijjani rabbi Allah tabaraka wa ta'ala za ka shehu tijjani aka ce ya zanna shalala aka ce shekara uku nan ya fara zama bayan haka shekara uku ya zo nan shekara ta dubu ɗaya da ɗari ɗaya watan da tisa'in da shida to ya shekara uku a shalala to daga nan ne sai ya koma kasar abi tambun hijira tana da dubu ɗaya da ɗari ɗaya da tisa'in da tara to nan ne abi tambun a al'asajil maimun to nan ne shauti ya ne samu alfatul akbar shi ne wafata Allah bi hadha al'ami fathan li shaykhi shaykhi kamil al-imami bi arra'a bil ayni ayna rahmati yaqazatan fa sara ayna al-ummati lokacin ne shauti ya radiyallahu anhu ya samu alfatul akbar Allah tabaraka wa ta'ala ya mai fatihi a wannan shekarar ta dubu da ɗari ɗaya da tis'in da tara fatihar buɗi ga shehin mushi wuti jani radiyallahu anhu alkamilin imami to menene alfatul akbar ana ta fatin alfatul akbar alfatul akbar ya ce bi an ra'a bil aini ainin rahmati ya ga ainin rahmatin rabbaniya manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya gani ya ƙazatan watan farke ba a cikin bacci ba fasara ainihin ummati sai ya zamo ainihin umma shugaba na wannan al'umma magajin manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam wanda waliyi watan duk abin da yake guri ko kuwa abin da waliyi yake guri ya sadu da manzan Allah ya kazata wanda shi ko saduwa da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kazatar watan wasu hijabai ne masu girma sama da hijabi dubu kamar yadda maulana Sheikh Sharif Ibrahim Salih Husaini radiyallahu anhu yace tsakanin saduwa da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya kazatan sai an kece hijabi sama da dubu kowane hijabi kece shi a wajen waliyi aiki ne gagarumi amma duka waɗannan Allah tabaraka wa ta'ala ya yaye su manzo a shauti ya ne sadu da manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam ya zamo ainal ummati wa qala da kullu shuyuhika wa dhar ana murabbika wa shaykhuka al-abar wa qala anta warithi wa hasbi wa waladi haqqan bighairi asbi yace wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shauti ya ne sadu da shi yace da kullu shuyuhika duk abin da ka karba wajen shekhanan nan naka yanzu ka ajiye da abin da ka karba din da su shekhan nan duk ka ajiye su ana murabbika ni ne mai tarbiyyarka wa shaykhuka abar kuma ni ne shaihinka wa an wa qala anta warisi wa hasbi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shi jani kai ne warisi na magajina wa hasbi sannan kuma wa waladi kai ɗana ne haƙan yanke bi gairi asbi ba wani tace na ci kai ɗana ne wa kana fatu shaykhina biddini bi qasri lisadi abi samhuni da ka ce wannan al'amari wanda tarihi ba zai mance da shi ba wannan al'amari mai girma yace ya faru ne na fatuna al-fatul akbar wa tanfatu shaykhina dini ya zamo a ina yace bi kasri al-isadi watan kasri al-isadi abi tambun watan kasri abi tambun anan ne shudi yani hadu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa adina an-nabiy lish-shaykh bi an yulqin al-anama wirdahu al-hasan wa huwa salatuna ala al-muqtari خير الأنام مع الاستغفار manzo Allah ya masa shaujiya ne bashi wannan dariqa watan dariqa muhammadiyya ahmadiyya ahmadiyya muhammadiyya wadda farko watan salati ne watan da istighfari abinda manzo Allah ya bashi kenan salati da istighfari kuma ya mai izini ya lakana ma dukkan wanda ya ga ya dace da wannan wurdi to bayan haka lokacin da karni ya ce ka dubu da ɗari biyu cicicin ya ce to manzo Allah sallallahu alaihi ya cika mashi a hasana tatmimin bi zikrin aidala ya cika mashi da hailala sai zikiri ya kammala istighfari salati ga annabi la ilaha illallah wannan shine wurin dariƙar tijaniya falahat anwarul huda alaihi wa banat asrarur rijal ladaihi wa faqa fil khairati kull arifi لغرفه من منبع المعارف yace anwarul huda hasake hasaken nan na shari'a suka rika bayyana ga shehu tijana radiyallahu anhu asrarul rida duk wanda yake masani Allah ne yana ganin shehu tijani ya ga cewa ga mai kusanci da Allah ga wani mai kusanci da Allah ga wani wanda yake ma'abucin sirri ma'abucin jazbi ilahi da ya ga fuskar shehu tijani ya gani don haka anwarul huda hasake hasaken shari'a suka yi ta bayyana ga shehu tijani asrarun rida asirai na yadda ubangiji ba na suka yi ta bayyana da zai hugu shehu tijani wa faqa fil khairati kullu arifi shehu tijani sai dai tsere ma dukkan wani arifi a cikin alkhairai da fuyuzatu saboda ni yace li garfihi min manba'il ma'arif shi wancan waliyin zai ce daga waliyuwa ne karba wancan shi ma daga waliyuwa ne karba to shi shehu tijani duk ba wannan wasiɗin yana kamfata ne daga mambaul ma'arif mabubbugar watan sanin Allah shine sayyidina rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam saboda haka shehu tijani radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu Allah tabaraka wa ta'ala ya girmama shi da wannan haduwa da abin da ya samu daga sayyidina rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallam daga nan ne mutane ko ina labari ya karatu aka yi tabarkowa daga nisan garuruwa da duniya ko ina ana tabarkowa watan zuwa samun fuyudatun rabbaniya wajen maulami shehu ahmad tijani radiyallahu tabaraka wa ta'ala abin da ya fi karfin hankali ya fi karfin masu kallo ya fi karfin masu ji na al'amari shehu tijani radiyallahu tabaraka wa ta'ala da haka daga sasannin duniya ake tabarkowa shine fata alin nasu min al-aqdari ya'tunahu mahabbatal asrari min akhidh dariqahu as-sunniyya wa nazirin bahjatahu as-saniyya tarahu mithla al-ka'bati al-musharrafa yawm at-tawafi au ka misli arafa shi wasu sai ya zama mutane daga sasannin duniya suna zo masa mahabbatar asirari domin samun asirai na samun kusanci da ubangiji ta baraka wa ta'ala wasu abin da zai kawo su karɓa ɗariƙa shi wasu jani shi ne min akhizin ɗariƙa hussunniya ɗariƙan nan tashi da aka gine shi akan alƙur'ani da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani abin da zai kawo su wajen shi kenan su karɓa wasu kuma ba karɓa ɗariƙa zai kawo su wajen shi ba shine wa nazirin bahajata hussaniya wani kwarjini wanda ba ka taɓa ganin shi a wata fuska in ba fuska shehu tijani ba to shi zai kawo wasu su ga wannan bahada wannan kwarjini wanda kana gani zai baka shuuri wanda zai fizge ka zuwa ga hadara ta ubangiji saboda haka wannan shi abin da zai kawo su kenan shehu tijani ya koma mithlal ka'batul musharrafa yadda ka san ka'aba wadda take abin ɗaukakawa ranar dawafi kai kamar ranar alfa shehu tijani ko to wannan ita ce sirar shehu tijani kaɗan daga ciki radiyallahu tabaraka wa ta'ala har ya zuwa lokacin da shehu tijani tamkini da tamakkuni a ma'arifa da tamkini a yaƙini da cika a tauhidi da shuhudin hubbi soyayya da ubangiji tabaraka wa ta'ala da fana'i cikin Allah da kuma fakuwa gabanin duk abin da ba Allah ba to lokacin da ya tabbata ga shehu tijani fadawa zalika maqamatul yaqin ya nada maqamomin yaqini duka من التوبة والزهد والصبر والشكر والخوف والرجاء والتوكل والرضا والمحبة وأن الجمة قامات نقربي شو تجاني زيد يقري مالي رضي الله تبارك وتعالى عنه sannan daga summa ila fas daga nan ne shi tijani kuma sai ya tashi daga watan kasar abi sangun sannan sai koma fa da izinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam summa ila fas illa ila fas madinati al-faqr za'ana fi ami 13 shekara dubu da ɗari biyu da sha uku shehu tijjani radiyallahu anhu sai ya koma shi fas ita kuma fas sai ta kawatu bi bahajjatin tijjani fil ami sadis rabi'u thani a cikin watan rabi'u thani ne shehu tijjani ya koma fas komawa ta dindindin kuma ya yi yunkurin ya yi hijira daga fasin ya koma sahara can garin iyaye da kakanni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nan an zo shi kenan sai ba magana tashi kuma daga nan saboda me saboda wannan haske da ya kahu shehu tijani ba zai tashi daga nan ba to saboda haka shehu tijani bayan haka watan da wata biyu bayan haka da wata biyu ya zanna a a a fas da wata biyu to sai umurci sai bi ali harazim abin da yake hana shi rubuta duk abin da shaudu jani ke faɗi shaudu jani sai bi ali harazim na rubutawa shaudu jani na ansa takarda yana kecewa lokaci bai ba amma da lokaci da izini wa ba'da zabi nahwi shahrayn amma amar tilmi zafur rida ali yanil afar bi jam'ihi jawahir al maani an izni sayyidi bani adnani صلى عليه منزل القرآن والآل والصحب مد الأضمان to lokacin ne bayan haka zaman shifa da wata biyu to sai shaudi ya ne umarci tilmizahu sai ji ali haratin albarra da alfasi ya umarce shi bi jam'ihi jawahirar ma'ani ya hada jawahirar ma'ani daga izinin sayyidina rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ubangiji tabaraka wa ta'ala da ya saukar da alqur'ani salla alaihi ta dadin tsira ga sayyidina rasulullahi da alayansa iyalan gidansa da sahabbansa matukar zamani to a wannan watan shehu tijani radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu shekara ta dubu da ɗari watan watan biyu da sha hudu radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu watan a wannan shekarar ce a shehu tijani ya yunkurin ya hijira amma manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam bai ba shi izini akan haka ba daga nan ne ku shufat irin na manya-manyan akabirul auliya'i watan suka rika bayyana aka ce a wannan shekarar ta dubu da ɗari biyu da sha hudu shehu tijani radiyallahu ya samu makamin nan na kudubaniyatul usma kudubaniyatul usma a wannan shekarar ce ya same ta wancan da watan wanda yake mai bishara لا بد أن تدرك أن تدرك مقام الشافعي وأنت تيجي محمود الكردي شي ما يشي أبن نجني يا في مقام بني سلطان أبن كيكي أبن نجني غريكا يا في أبن كيكي نيما to a lokacin ne Allah tabaraka wa ta'ala ya haƙƙaƙa wannan irin abin da yake cewa kaza bi za ba sharhul waliyu sayyiduna mahmudun al-kurdiyyu wa huwa alladhi qala lahu laka ajal min alladhi lil qutbi ya lahu amal ai abin da na gani gare ka na mukamin ya fi karfin kudubi wane kudubi wane kudubi lokacin da ya gan shi ce ma matsalabuka menene kake nema ya ce alkubaniya ya ce laka aksaru min ha abin da kake da shi ya fi wannan to sannan watan a cikin watan muharram na wannan shekara shehu tijjani radiyallahu anhu ya samu watan a a a zama gausi rashidi wata shi ne wannan al'uzbani ya uzma yake cewa fil muharrami gada gausar rashid khalifatan anil muhammin al-majid أودي ذا أودي ذاك شيخنا بعرفة حققه حكاه من حققه وعرفه يجي أشكم المحرم شو تجاني ذمو غوثا رشيدا خليفة عن المهيمن المجيد خليفا الله أبايا كفى الله أم باشي تجاني وانا مقامي أعرفه أعرفه وانا زي تيتو أنت وفي المحرم كما أنت أعرفه to ya wannan magana take shi dai maganan ranar arfa a cikin zulhajji ne sai aka ce ba ranar arfa ake nufi mahallin arfa inda ake hawan arfa saboda nan ne babban taron duk duniya to nan ne aka ba shehu tijani wannan makami na gausan rashid kudbani da uzma to anan shehu tijani ya samu wannan matsayi to bayan haka da wata ɗaya da kwana arba'in shehu tijani ya samu makamin katmiya da katmiya don haka yace ba da shaharin wa layalin irtaqa ila maqami al-aziz al-muntaqa maqamih al-maktum an kulli al-wara siwa an-nabi ma wara'ahu wara watan bayan wata ɗaya da kwana goma shehu tijani hauhawa zuwa makamin nan nashi buwayayye zababbe shine makamin katmiya wanda ya koyi makamin gano shi an kullilwa duk halitta ba ta isa ta gano wannan makami na katmiya na shi mutu jami radiyallahu anhu ya ce si wannan in ba manzan Allah ba ma wara ku wara to saboda haka wannan shine makamin al-qutbul maktum wanda waliyai shekaru masu yawa ɗaruruwa sun ta nema da bege to a hakka musu in ba su bane a hakka musu su yi mushahadan mai wannan matsayi na katmiya da katmiya shi ne shehu tijjani radiyallahu tabaraka wa ta'ala irin su ibn al-arabi ash-shaykh al-akbar yana daga cikin su wadan sai da awar matsayin daga baya aka nuna mishi ba matsayin shi bane yace to in ba matsayin shi bane to a nuna mishi mai matsayin aka nuna masa can a ƙarshen zamani yake kuma a maghribi yake maganar tana tsaune to sannan tafiya ta tura sai maula mashi Muhammad Tijani radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu wannan rayuwa ta wannan duniya da ake ciki tana gabda kai karshe kuma a dasa waccan ta barzakhiyya domin su wafatin su ba kaman ga magari bane a kawai fakuwa ne fakuwa ne duk tajallin su da komi da sarrufin da Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su yana nan ila an yarisa Allahu al-ardu man alaiha duk tasarrufin wali musamman a tsere shi tijani yana nan ba abin da ya canza da aka wafatin sa radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu a yayi wafati ne a hadara ta fas bayan shi tijani radiyallahu anhu ya zanna a a a fas yayi yunkurin barin fasin amma babu izini annabi sallallahu ta'ala sallam ya tabbatar da shi a zanna nan domin nan ne mahallin wasan wasan utsi na wannan haske duk inda zai kai duniya to nan ne ussi inda shi ya radiyallahu anhu ya rayu din nan kuma yayi wafati din nan yake kwance din nan to shine mambaki na wannan dukkan sirri saboda haka abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya tanadan ma wannan gari fa al-idrisiyya lokacin da shehu ne cika shekara 80 cicicif hijira na da shekara dubu da ɗari biyu da talatin ya cika shekara tamanin kenan watan a rayuwa to lokacin wafatin shehu tijani ya zo ranar alhamis sha bakwai ga watan shawwal bayan shehu tijani ya yi sallar asuba fi watan ala halatil kamali aka ce hali cikakke ba wata gajiya ba wata tagayyara ba wani abun a cikin halin kamala ya je saba sallah aka shi tijani tare da rashin lafiyar amma ala halatul kamali ya sallah to bayan ya gama sallah asuba aka ce ya wurdu wannan sannan sai yake shingida tsagin jikinsa na dama radiyallahu ta'ala anhu to bayan haka ne to sai ya ci a kawo mishi ruwa ya sha shi tijani aka kawo mishi ruwa ya sha to bayan ya sha ruwan nan fatala asruhu alkarima min sa'atihi wa sa'idat ila maqarriha al-aqdas ولهقت بسربها من محضرها الأنفس واتن روح الناش من أركي في تتاشي مي جرمة ننتاكي تهو هوا zuwa inda muhallin da Allah ya tanadar mata mai tsarki mai kamala to a lokacin ne aka ce duk wani wanda ake ce ma wani a fa ba wanda aka bari gida sai da ya halarci janazar shehu tijjani da amawa da fasawa sun ziyarci watan janazar shehu tijjani radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu malaman fas waɗanda ba su da iyaka sulha ɗinta fudala ɗinta a ayanunta umara sarakuna da a ayanu ɗinta su ne suka yi dandazo da dukkan gama gari gaba kiɗa suka taru wajen janazar shi wuce janar radiyallahu anhu sannan akwai babban malami a fas a wannan lokacin wanda yake mufti in fas الماهر الخريج الأمجد الفقيه النهرير المشهود له بالتحقيق والتحرير أبو عبد الله سيدي محمد بن إبراهيم الدكالي سيدي محمد بن إبراهيم الدكالي توشيي لمن صلى الجنازة مولى مشوف تجاني رضي الله تبارك وتعالى عنه متاني أكيدا دزو أكن أشين شوف تجاني من البركة المبارك الميمون bayan an rufe shehu tijjani radiyallahu anhu haka aka rika kakkarya annashin aka rika kakkarya annashin nan ana rabawa gutsure gutsure kowa na son sai ya samu wannan watan annashi ne kara ne ko ice ne na annashin da ya dauko wannan asirrul masul wannan sirri kawatacce abin kiyayewa أطر اللهم قبره الكريم بعرف شبي من صلاة وتسليم يا رب أطر بالرضا طريقه وادم عليه سلام ذاتك سرمدا اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح الماء أغلق والخاتم الماء سبقنا في الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم شيخ تجان رضي الله تبارك وتعالى عنه يا يوفاتي يا بر يا غدا بيو ما سجرما ما سدوكك kamar yadda can mun ji shehu tijani saboda himma aliya da ta zabura sai ya rabu da wannan iyali da da mahaifansa suka aura masa saboda himmarsa madaukakiya da ta zabura a cikin neman ilimi to a lokacin ne to sai bayan ya samu duk abin da yake so radiyallahu tabaraka wata'ala anhu to a lokacin ne sai sai kwarkwarori guda biyu sai sai kwarkwarori guda biyu watan kuyangi guda biyu ya yanta su bayan ya yanta su kuma ya ba su sadaki kuma ya aure su sai da mubaraka da sai da mabruka waɗannan to su ne suka haifa masa waɗannan shugabanni masu girma da daraja واتن سيدي محمد الملقب الكبير سيدي محمد الكبير رضي الله عنه سند وانسى الشيخ سيدي محمد الملقب بالحبيب سيدي محمد الحبيب ما أبو تا درجة دأوكك dukkan su gaba ke ɗaya shi tijani ya ba su a matsayin haske waɗanda za su haskaka waɗanda za a shirya da su shi tijani radiyallahu tabaraka wa ta'ala ya ba alkhairi mai yawa radiyallahu tabaraka wa ta'ala a gurguje saboda yanayi na lokaci mun ji tarihin shehu tijjani wanda tarihin nan ɗauke yake da darussa ɗauke yake da darussa ko ba komi watan aka ji wannan tarihi an samu anwaru an samu fiyuzatu an samu tajalliyatu da nafahatu ilahiyya a inda ake ambaton shehu tijjani radiyallahu ta'ala to balle kuma darussan da ke ciki mun ji shehu tijani ba wasa bai san wasa ba shehu tijani ba abin da ya kai mai neman ilimi shehu tijani ba abin da ya hada da alkur'ani da sunna bai hada su da komai ba bai hada komai da su ba bai hada komai da su ba ma'ana duk abin da zai walinci alkur'ani zai walinci sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu ruwan shehu tijani da wannan abin komai ne to saboda haka yana da kyau mu ji kaɗan daga tsirar shehu tijjani radiyallahu anhu halayensa ɗabi'unsa yaya ya tarbiyyantar da al'umma wani irin turas shehu tijjani ya bari wani irin gado shehu tijjani ya bari radiyallahu ta'ala anhu don haka za mu ji duk waɗanda suka yi bayanin shehu tijjani radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu za su faɗi matsayinsa a cikin riƙonsa da addini riƙonsa da alqur'ani da riƙonsa da sunnan manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam hatta kai ga ana maganin cewa yana daga watan manya-manyan karamunsa istiqama shine min zalika ittibahu lis-sunnah وهي الرجال خير منا وكان في ذلك لا يجارى ولا يضاهى لا ولا يبارى وكان من سجره مذكورا عنه وما زال به مشهورا شيو تجاني رضي الله عنه هنا دق كرام من سمن يمن كرام من استقامة اتباعه للسنة ذاك يجي ابن باب الألوية وهي لدى الرجال خير منا هذه استقامة النوم يتجي بفك كرام ولي babbar karamar waliyi ya ji shi digadigansa a kan watan riko da alkur'ani da riko da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam riko da tafarkin manzon Allah gangan gam to ita ce babbar karamar waliyi haka yace wahida dar rijali khairu minna wannan riko da sunna yace wa huwa fi zalika la yujara shi tijani ba a gasa take ba a iya gasa da shi cikin wannan ba a iya kwaikwayon shi ba a iya wata mubarati tsere da shi ba za a iya ba kuma wa kana min sigari mazkuran wannan fa tun yana da shekaru ƙanana haka duk wanda ke ambaton shi haka zai faɗi don haka mazkuran an kuma maza na bihi mashhura kuma shi da bai gushe ba haka don haka a cikin jawahirul ma'ani a gurguje abinda sayyidi ali harazim yake faɗi akan ta'arifi wane ne shi yake cewa fa amma siratuhu سيرة شو تجاني فتجد رضي الله عنه شديد الحظم في الدين شو تجاني من أنني أنياني أتكن ريقود الدين باسا قصفو باسا السبشي أتكن شأن الدين آلي الهمة فيه ما مدوكك يا همة لتكن الدين شديد الحرص على مهماته وكم يسألني كأيني أبسا مهمان الأمر الدين بعد القيام بواجباته bancin ya tsaya da wajibai ba sannan duka raga'ibu fada'ilu duka nawafilu shau tijani bai yi wasa da su ba yana riƙon nafil gili da kasan riƙon fallai haka shau tijani radiyallahu anhu yake waqafan sannan mai tsayawa ne alal hududi a bisa iyakoki na ubangiji da hukunce hukuncen ubangiji ya kai matuƙa cikin tsayawa a cikin ina ne Allah ya shata kaga duka karatu ne ba ga batijja ne wane ne batijja ne ya ji ya shi batijja ne ke abinda ake ta'arifin shi kana waqafan ala kitabillahi wa sunnati rasuli mai tsananin tsayawa ne akan mi Allah ya ce mi manzo Allah ya ce kuma ba ba ketar wannan shingen ba ketar wannan layin ko kadan radiyallahu anhu don haka ma da yawa abin da yake cewa yake cewa watan afdalul azkari zikrullah inda amrihi wa nahyi mafificin zikiri tuna Allah ambaton Allah cikin abin da yace kai kai abin da yace ka bari ka bari ba zikirin da yake haka yace afdalul azkari zikrullah inda amrihi wa nahyi kuma abin da suke cewa suka ce hafizan li huquqillah mai tsananin kiyaye haƙoƙin Allah ne muradiyan laha mai kiyayewa gare shi shadidin taharruzi wal wara'i fi din mai tsananin tsantsini ne ga addini mai tsananin tsantsini duk abin da yake da shubha shehu tijani ya bashi duk abin da yake da shubha shehu tijani ya bashi saboda tsananin wara'i tsantsini kasirar tahaffuzi ga kaffa kaffa kaffa kaffa in wannan shingen shine ƙetarawa to ba a ko kusanto shingen balle a magana ke da to shi ne kafa kafa haka shi wajen jami'ar radiyallahu tabaraka wa ta'ala an da yake don haka watan mai tsananin wara'i ne kulluhu azmun wa hazmun dukkan shi aniya ce damara ce shi wajen jami'ar sun tawila ko kaɗan kuma wala yamilu ila irtikabin ruhas sai da ya harazim ya ce shi wajen ba ka gani ya karkata zuwa ga wata ɗaukar ruhusoshi rufsa abu mai sauƙi a'a sai dai azima sai dai azima shehu jan radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu arifan aliman yastami'u alqawla wa yattabi'u ahsanahu malami masanin Allah kuma mai aiki da ilimin shi yana bin zance yana sauraron zance kuma yana bin watan kyakkyawansa kuma yana gaugawa aikata aiki kuma yana mubadara ga aiki radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu kuma aiki alkhairi yana gaugawa ba sauka sauka kuma yana kwaɗaitarwa maza maza ka aikata aikin alkhairi waf'alul khaira la'allakum tuflihun waf'alul khaira akan haka yake shujja ko da yaushe yana tsananin girman ya ga an yana jin nauyi ya ga an saba umarnin manzon Allah yace yujillu amra yujillu amra nabi sallallahu alaihi wasallam an yukhalafa yana ganin girman ya ga ba fa shi ba ba a ba wai shi ya saba umarnin ba ba a a ya ga an saba umarnin manzon Allah shau tijani yana ganin abun fiye da dutsen uhud shine yana ganin girman watan a saba umarnin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam don haka ma kasiran ma yastashidu sai dai Ali Harazim yace da yawa shi wajani yana kafa yana istishadi yana da zancen Allah فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم والله ما تصاب امنين من ذا الله صلى الله عليه وسلم والله تشيغا تيتين su su ji tsoron azaba mai tsanani ko fitina za ta same su kullum abin da shaujiya ne ke maimaita in ya ga ana saba umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma yana son ya aikata duk abin da aka ce manzo Allah ya aikata wa yuhibbu an yaf'ala ma fa'alahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da aka ce ruwaya hadisi ya zo manzo Allah ya aikata kaza shaujiya ne na son ya aikata wannan abin kwarai da gaske yace walau lam yakun fi'luhu ala sabili al-amri lana ko da abin da manzo Allah yayi ba wai manzo Allah ya umurce mu mu yi bane ko da ba umurni bane shauti jan radiyallahu anhu in dai an riwaito manzo Allah ya taba yi to shi ko koso guda sai ya rabbanta da yi yace koso guda sai na yi abinda manzo Allah ya taba yi radiyallahu tabaraka wa ta'ala yace bi saboda me yace bi qasdi da muwafaqa saboda qasdi muwafaqa walau marratan wahida koso ɗaya ne don haka wayu hafizu ala sunnati fi muhawalatihi wa munawalatihi kulliha a cikin dukkan kai da komai shi shehu tijani yana tsare da sunna kuma yana wa yuhibbu muwafaqataha fi kulli shay'in yana son muwafaqa da sunnar kakansa sayyidina rasulullahi a cikin komi bai son la yuhibbul khuruj an hafi shay'in bai son fita daga sunna annabi sallallahu alaihi wasallam koda dakika koda dakika kuma bai umurni da abin da tun ya zama fita ne daga sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da'iman ma sai Ali Harazim yace da'iman ma zaka je yana cewa alkhairu kulluhu fil ittiba'i wa sharru kulluhu fil ibtida'i dukkan alkhairi ya tabbata cikin bi inji shotin yace duk sharri ya tabbata cikin kirkira abin da bai da dalili ko asali a sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ko alqur'ani abin da shotijani yake faɗi kenan radiyallahu ta'ala anhu don haka wani yana ce wa akmal Allah ta'ala li shaykhina wa sayyidina shehu tijani radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu Allah tabaraka wa ta'ala ya kammala masa shine sayyidina Abu Abbas Allah ya cika masa tamakkuni makkanahu Allah ta'ala min min ittiba'i gayat tamkin ya samu tamkini a cikin bin sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam matukar tamkini kuma wa anzalahu Allah bil manzilil makini Allah ta'ala ya saukar da shi masauki matabbaci fa huwa radiyallahu anhu fi muwafaqati shari'ati wa mutaba'ati sunnati ayatun abinda sai dai Ali Harazmi yake cewa yace wallahi shehu tijani aya wata aya ce ta Allah a cikin bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yi daidai da me manzon Allah ya ce ya manzon Allah ya aikata don haka قد وصل في التحافظ عليها الغاية كما يا كلمة تقع أتكين كيا يوا أكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقافا على كتاب على حدود الله ما يسألني الأعوان أكن إيا كوكي أبنجي حافظا لحدودي ما يسألوا أكن إيا كوكي أبنجي ya tsaya inda umarnin Allah da hanin Allah tabaraka wa ta'ala la ahada yuqaribuhu fi dhalika wala yuzahi ban ga wanda ka iya kusa da shehu tijani cikin watan wannan kaffa kaffa da sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam don haka yace karshe yace kad hakkama sunnata fi nafsi shehu tijani ya sa sunna ita ce mai hukunci kan kai ne sunna ce ya ba kai ne ta hukunta shi bai da hukunci bai da zaɓi mai sunna annabi ta hukunta shi da shi to shine kad hakama sunnata fi nafsihi wa iyalihi cikin iyalansa kuma sunnan annabi ce ya tsantsame hannun sunnan annabi ce ke hukunci cikin iyalin shi duk abin da ya saba ma sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam babu shi cikin iyalin shi wajen radiyallahu anhu waj'alaha shi'aran ya shi'arahu ya sanya ta ita ce tawarsa fi jami'i afalihi wa ahwalihi wa kana khuluquhu alquran dabi'un fa shine alqurani dabi'un ka kan sayyidina rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam duk abin da alqurani ke umurni da shi shi ne abin da shautijani ke aikatawa yarda bi ridahu wa yatkhadu bi sukhtihi duk abin da alqur'ani ya da shi shautijani ya da abu duk abin da alqur'ani ya yi fushi da abin saboda ba kyau shautijani ya yi fushi da abin dan ba kyau don haka a gurguje a cikin jawabin ma'ani shautijani duk waɗannan tsira in ka kalle ta ka karance ta ka fahimce ta to shautijani ya aza kowa kan wannan godabi ya aza kowa kan gode ne don haka kuma ya barranta duk wani abun da ya saba ma wannan shi wuce janibi da alaƙar shi radiyallahu tabaraka wa ta'ala don haka zaka ji ya ce masoya annabi su karkada kunne su ji ga wata tambihi ga wani tambihi sai ce wali mahabbati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam alamatun son annabi na da alamomi amma a azamu fa mafi girman alamomin son annabi in ji shauti jani ya ce alhiki da ku bihi wasu imalu sunnatihi wasu luku ɗariƙatihi wal ihtida'u bi hadihi wa siratihi wal wuqufu inda ma haddala na min shari'ati yace shauti jani ya ce mafi watan alamar son annabi babba a azamuha al ihtida'u bi ka rika koyi da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam واستعمال سنته اي وتد سنة النبي صلى الله عليه وسلم cikin komai naka babba alamar sun annabi kenan wasuluku dariqatihi da kuma shiga ta farkin annabi sallallahu alaihi wasallam to shine babba alamar sun annabi sallallahu alaihi wasallam wal ihtida'u bi hadihi shiriya da shiriya manzon Allah wasirati wal wuqufu inda ma hadda lana min shari'ati shauti jani yace tsayawa inda manzo Allah ya shata mana na shari'ar sa shi ne babban alamar son annabi don haka sai ya wuce gaba ya yi istishhadi sai ce ba kujin Allah na cewa kulin kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah yace ba ku ji Allah na cewa inda gaske kuna son Allah to ku bi ni ka faɗa musu ya Rasulullah ka ce inda gaske suna son Allah su bi ni sai Allah ya so su ma'ana su bi manzo Allah sai Allah ya so su Shehu Tijjani ya ce, ai son bin annabi, sallallahu alaihi wasallam ya isa darajar da ita ce alamar son Allah. Alamar son, kulin kuntum tuhibbun Allah, in kuna son Allah, to ku bi ni. Ya ce, ka ji darajar mutaba'a, bin annabi sallallahu alaihi ya kai matsayin alama ce ta son Allah. In dai da gaske kana son Allah to ka bi manzon Allah. Har yau Shehu Tijjani ya sake fitar da wata latifa a ciki, yace kuma bin annabi ya isa zama alama son Allah gabawa domin da yace kulin kuntum tuhibun Allah fattabi'uni to menene jawabin fattabi'uni ku bi ni in kuka bi ni sai me yuhibbukum Allah sai Allah ya so ku shaudi ya yace ai ya isa girman bin annabi sallallahu alaihi wasallam yana gadar da son ubangiji to wannan dai duka shi wuce janar radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu ya yi maganganu da yawa waɗanda isiran nan ya ka dibe ta to darussan da ke cikinta suna da yawa yana cewa falaisa sha'anu an tuhibballah bal sha'anu an yuhibbaka Allah shi wuce janar ya ce maganan ba wai ka ka ce kana son Allah bane a'a ba ba nan take ba inda take zazzage damtse sai ka kai Allah ya soka ba ka so Allah ba a ka ga in ka so Allah ya karɓi soyayya in ya karɓi soyayya zai so ka za ka yi a bali sha'anu an yuhibbaka Allah ka kai matsayin Allah ya so ka nan sha'anin yake inji shi wata sai ce to shi ko Allah wala yuhibbuka bai son ka sai da wa'annan sharuɗa illa idza tabata habibahu sai ka bi masoyin shi sannan Allah zai soka ji wannan magana mai tsada saboda shi jawahir ma'ani ke kowace magana aka ɗauko ta gold ce shine jawahirul ma'ani ma'anona na gold cewa ba za ka samu Allah ya soka ba illa idan tabata habibahu zahiran wa batina sai ka bi manzon Allah zahiri da batini wa saddaqtahu khabaran da an ce manzon Allah ya ce ba ka auna ba ka gaskata sai ka kai faka sannan fa Allah zai soka wa ata'tahu amran sai ka bi umarnin manzon Allah wa ajabtahu da'awatan sai annabi ya kira ka amsa wa asartahu dau'an sai ka zaɓi na manzon Allah ka bar naka wa fanaita an hukmi gairihi bi hukmihi sai ka yi fana'i ga barin hukuncin kowa sai na manzon Allah ji wannan magana wa fanaita an hukmi gairihi bi hukmihi wa an mahabbati gairihi min al-khaliqi wa an da'ati gairihi bi da'ati sai ka yi fana'i gabarin kowa son kowa sai son manzan Allah sai ka ƙare watan ka yi fana'i gabarin bin kowa sai bin manzan Allah to lokacin waɗannan sharuɗa ka cika su to lokacin Allah zai soka to ka ji shehu tijani na faɗi radiyallahu anhu maganan ba wata bace ba magana wasa ba ce saboda haka watan al'amari ne wanda yake babba al'amura ne wadanda suke masu yawan gaske kwarai da gaske a cikin bin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam shehu tijjani ya kai gaya duka shekhanai da manyan malamai da suka yi bayani akan tarjama shehu tijjani in suna tarifin shi sai ka suna cewa jabalus sunnati wa dini dutse ne margamargan dutse ne na addini ba wasa sannan kuma margamargan dutse ne a cikin sunnan annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam wannan shine shoti jan radiyallahu anhu saboda yanayi na lokaci akwai abin nan uzurra da yawa amma dama abin abin da ba a karewa ne ba a kuma kurewa kuma daidai za ka faɗi ba ka kurewa al-qutbul maktum ai sai dai a kwatance amma maganan wai a faɗi haƙiƙanin wane ne shi wuta ne wannan ba zai yi ba ba zai yi ba watan maqamuhu maktum an kulli wara si wanda bi ma wara hu wara to ya za a yi bayani akai sai dai a yi ta isharora abin da yake na zahiri ne da makamoma na zahiri da waɗanda hankali zai iya kamawa da waɗanda za a iya fahimta to su ne ake faɗi domin mu san tsadar abin da Allah ya bamu wannan dalilin zai samu ka haɗu domin shi almajirin shauki ya ne ya san fa yana da tsada yana da girma amma kuma yana da haɗari ta tare da shi akwai haɗari ta tare da shi me haɗari ta tare da shi kamar yanzu misali a ce an baka kwai a cikin cibi ka san kwai abu ne mai alfarma abu ne daga cikin abinci ma mai daɗi ne amma ka ce ka sharara da gudu ka yi tafiya da shi ka ga ga daɗin shi kuma ga wuya shi to don haka zama almajirin shi wuce jani yan uwa al'amari ne babba abinda shi ibrahim radiyallahu anhu yake faɗi kowa na da awar ni muridin shehu ne ni muridin shehu ne har shehu yake wa aina muridin minku shi wa ina muridin nawa yake ma ina muridin nawa a nuna min muridin nawa aka shi Ibrahim yake faɗi radiyallahu anhu saboda tsadan mu ita muridina ba ya bi al-kibritul ahmar mu ya samu al-kibritul ahmar muridina fi shi bai samu to kaga magana ce ta in ka kwanta ka tashi in kuma dama tashe kake to ka daura damara zama tare da bayin Allah sai an daura damara don haka ƴan uwa mu tashi tsaye mu yi riko da addinin musulunci wanda shi ne ƙussi na wannan ɗariƙa a cikin gidan musulunci ake ɗariƙa a cikin ɗariƙa shehu tijani ake faiba don haka sai mun ta ɗauko gyara da riƙo da kulawa tun daga ƙussi domin wala yasbutu al-bunyan illa ala kursi gini bai taba tabbata sai akan solid foundation ake cewa foundation mai karfi to sannan gini zai tsayu to sai mun yi tsananin riko da addinin musulunci da shari'ar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ita kanta wannan dariƙa ta shauti jani mu yi kyakkyawar riko da karantarwa tata mu yi kyakkyawar riko da karantarwa shehu tijani radiyallahu tabaraka wa ta'ala riƙan nan kada yi wasa duk wanda yake rike da wannan ahadi kada yi wasa yayi ta kokari ba jinkirin lazumin safe ko na yamma ko wazifa ana tsambare ba cikin jam'i ba duk waɗannan abubuwa kamala da zama ba tijani na gaskiya bai samuwa da su sannan kuma tijani na gaskiya wannan sira ta shehu tijani radiyallahu anhu ya tsaya akan me Allah ya ce me manzo Allah ya ce ayi yayi me Allah ya ce me manzo Allah ya ce a bari ya bari don haka wannan shine shehu tijani radiyallahu tabaraka wa ta'ala daka muna fatan Allah ya mana arziki na riko da wannan tafarki da wannan hanya da wannan jagora da wannan shugaba wanda dukkan abin watan waliyi abin da yake buri kaji ya ce Allah ya tabbatar da shi har wafati a cikin wannan ahadi na shautiya ne saboda in Allah ya yi maka haka ka ci riba wadda babu hasara bayanta kuma babu wata riba sama da ita sama almajirin shautiya na radiyallahu tabaraka wa ta'ala da mutum zai san tsadar zama almajirin shautiya ne to wallahi ba abin da zai sa wani yayi da'awa yayi da'awa ni kaza ne ko na kai kaza na kai kaza kama wuce nan to abin da zaka faɗi ka wuce nan iyaka wani abu ne akan mata sarki da da ido da ta gani to shine kana dauke da wani abu kai kana maganan hular dubu talatin kai crown ne kanka irin na sarki ingila to yanzu mai dauke da crown irin na sarki ingila din nan misali yana maganan hular dubu talatin kana magana to irin wannan ne kamar mutum ya yi ribas ne in ya kalli bai wadda Allah tabaraka ta'ala ya yi ma watan batijjani kuma ya tsaya ya ba da haƙƙin baiwar da gode ma Allah da riƙawa kyakkyawar riko muna fatan Allah ya mana muwafaqa sannan manzo Allah sallallahu ta'ala sallam Allah ya tabbatar da mu akan wannan tafarki Allah ya tabbatar da mu akan wannan tafarki magabatan mu waɗanda watan su ne suka tarbiyyantar da mu akan wannan hanya har suka sadu da Allah kanta muna fatan ubangiji Allah tabaraka wa ta'ala ya yi mana arzikin watan saduwa da Allah tabaraka wa ta'ala akan wannan tafarki Allah ya tabbatar da mu watan tare da sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam har sadu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sadu da shauti ya da Ibrahim radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhuma a cikin kyakkyawar yadda yadda su da mu alfarma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya jaddada mu shahi mai wannan hadara rahama Allah ya jaddada musu rahama maulanmu maulana Sheikh Sharif أغادئ رضي الله عنه لا يكار متى يدع لا يكار بام البركة الساعة نشرم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مناجك وننزما duk da ba sanarwa aka bayar ba ko kuma sai ga shugaba mai girma wanda abin nasu ne watan ana magana akan siyar shiwuci ya na radiyallahu jinin annabi sallallahu alaihi wasallam to duk inda jinin annabi sallallahu ta'ala ya sallam ko ba batijja ne bane to harkar su ce ko ba batijja ne bane harkar su ce to balle sharifi batijja ne dan faile shehu ibrahim radiyallahu tabaraka wa ta'ala no ya zo wannan hidima to sai mu ce aikin su ne kawai muka zo watan dan mu wakilce su la ƙara ma sidi maulana sidi abdullahi lafiya da kuma sidi na rasulullahi sallallahu ta'ala da sallam don haka kafin haka na ƙwarai da gaske tun da za mu zauna na ce a zanna maulidin shehu tijani radiyallahu ta'ala nu ba a karanta tusan ma ba to kama an dan wani dan bulo ne labina labina wani dan bulo ne kan mutum ya gida ya kare amma irin misalin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa gida yayi kyau amma sai dai mu bi labina to haka irin tusan ma take watan a maulidi kaman goron faila a maulidin shi Ibrahim radiyallahu anhu waɗannan akwai bashi in an tashi maulidi ba a karanta su ba lallai akwai bashi alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah
ina so ne ta zancanka na yaye wuce jani ina so ne ta zancanka na yaye wuce jani ina so ne ta zancanka na yaye wuce jani ina so ne ta zancanka na yaye wuce jani ana mara da bismillah Allah ibo indiya da hamdulillah salati ma'a salamullah idza rasulallah abun zaki rahmani nazure jidan chanka nam ya shiru tijani kasa zuriya da matansa da masu biyar hadisinsa da dukkan masu rigansa da dukkan masu imani ina zo ne da zancensa wani mina a yahansu kana haske cikin kalbi kawai ikon yawan kutubi wani shirkau da tijani ana ya tsari walfasi a mai kadamai a larasi ala ya ce wani burasi ka dubo zuciyar kasi ka saka nura nurani Rabu ya maka yawan fatata yake kurinka, ta hannun wani aure ya wunuka. Baba hakimi a bayanka ta zai cika a irin bani. Ina so in ji zancenka, ta ya ke yauci gani. Mubashanka, ayyuri kuma zalika yi turka, ba ma kuma wanda ya sanka. Ba zai mafuta ruka kanka, Habibullahi Adnani. Ana kome kana da yawa, ba ma sikira yawa yawa, ba ma ni ila su bi biwa. Ado min na jikan da yawa, sukan ci bauta da tsakani. Yawan da ya lamta da jama'a. Thank you. farin guda ba an baka tamanin shekarunka yadin ilimin a bayanka a shirin na yi roƙonka ka sa ni cikin kudin wani ka sa ni kamar da an yi faɗi ka ne ka yi wuɓar doki kamar ililal an ka faɗi kamar kuma yadda an ka faɗi kamar wani ki su daimani ina su ɗaya shi kan canka na'am ya ce wajen gani كذلك أولياؤك وكيد شوك وانصرك بك مدد تنازلك وللك لهم أباياك وأنت القرب خيلاني أهم قد مارت الإلهي وجعلنا لزعماني وكيف كل أزماني إذا أنت شر ما شر أنا لك هول كنا أمشي كما الأنفر كنا أمشي كما النبدر أنا نور وجداني ونعلم أدامك أنا تمني كريمك أنا سيدك وأمك أنا الدنيا نعودك ولي الله من داري وإنك معك من معه فإذا معك مرتاه أنا أريد منه فبعض كمرك الجاهل لا إله إلا الله ألا لا إله إلا الله ألا لا إله إلا الله ألا لا إله إلا الله ألا لا إله إلا الله ألا لا إله إلا الله ألا لا إله إلا الله ألا لا إله إلا الله ألا لا إله إلا الله محمد يا رسول الله ألا لا إله إلا الله محمد يا رسول الله محمد يا رسول الله محمد يا رسول الله محمد يا رسول الله يا برهم عارف بالله محمد يا رسول الله يا برهم عارف بالله يا برهم عارف بالله يا أحمد عارف بالله يا برهم عارف بالله يا أحمد عارف بالله يا برهم عارف بالله يا أحمد عارف بالله
ina gode ma Allah ya baraka wa ta'ala da ya tsaya ni cikakken ne arziki na halarta wannan zaɓi da shehu tijjani mala yana cewa na shehu tijjani ne wannan babu shakka inda jinin manzo Allah yake sallallahu da jinin annabi ya shi ce balle wannan wanda ke gol a cikin halayen annabi sallallahu alaihi wasallam wanda kowa ma yana so ya zama yana da cikakken alaka tsakanin shi da shi malam ya yi maganganu da yawa wanda na gano zama ba tijjani ke ba karamin aiki don na bacci da yawa kuma abin da ya kamata kowa ya yi tunani shi shi ba tijjani ne ya kama da shi ba tijjani ne yana iya asaka ne cewa shi ba tijjani ne misali duk lokacin da za ka ce kai ba tijjani sai ka cika kamalolin da an kafa magana ta gaskiya akwai challenge mai yawa cikin an ta kai tijjani na ji a karatu irin nasu ana cewa shi tijjani ya ce wanda an ɗaukar da ya gaya mashi da kan da kuma bayani kuma kar a yadda a cuci ba haɓɓan da su ce ya shi an tijjani tijjani ce ya rasu da zai ya zai hali na ya cuci cuci dan uwan shi hali to abin tambaya ci jana wa yau muke kuma muna da kyakkyawan alaƙa tsakanin da yan uwanmu ba ma cutar da su ko da da magana ko da aiki ko da kanmu haka muke in ku ba haka muke ba to magana ta gaskiya ba za ka zo ka ci jana ba dalili akwai kunya ma ka haɗu gaban Allah kai ka kawo kan wani shi da mutum cewa malamin shi ka riga ka cuci kakan shi idan ne za ka haɗa kanka da shi bayan tuni shi ya raba jiha da kai dalilin ka zalunci kakan shi a nan kuma yanzu muke ji cewa kafar shi ba za ta tsallaka abin da maza Allah ta tsallaka ta rigar ya zaban akwai shinge mai girma tsakanin shi da sabawa da shari'a ba a kan shi ba har gidan shi da iyalan shi da shari'a ce da limanci cikin ma'amala shi da su to abin tambaya magana ta gaskiya hakkomi shi ka tambaye kanka shin kai ka cika ba tijjani sai ka ce ana ba tijjani ana tijjani to kai wakili shi tijjani to ba ka zama wakili sarki sai ka zama ka isar da sakon karna ta wuta ba ka zama mai tafiya ne magana ta gaskiya sai ka ɗauka a ta amince mai kyau da ɗabi'a da aiki irin da shi saboda haka na yi farin ciki na kare wasu na samu kaina cikin wannan munasaba yau kuma wanda idan ana ambaton mutanen alkhairi mutanen allah rahama take sauka wani balantana kuma wani ya fi shafi bayan shiga ba shadidi ba ne gaba ɗaya rayuwar shi ilimi ce malaman wannan zamani sun tabbatar da shi malami waliyan wannan zamani sun tabbatar da cewa shi wani sannan ƙarshe kuma shi ne annabi ne wannan rana da gaya mata cewa rana ne haka sai rana ne haka wanda yake yana da sirri tsakanin shi da manzon Allah ba ya bayyana wa dan ba san shi ba saboda haka suna gode wa Allah tabaraka wa ta'ala da ya saka wa malam da alkhairi da ya kara tsawon rayuwa da rayuwa da barka da ya tsare shi kiyaye shi amin amin da zai zama faɗi na faɗi na shirya su Allah ya tsare da aikin zukata wannan gida ne kuma Allah ya jaddada mishi rahama Allah ya jaddada mishi rahama Allah ya jaddada mishi dukkan shehananmu albarkar da yi sallallahu alaihi wasallam la ilaha illa Allah na tsorata cewa ne ya zama mutum na tsorata saboda gaskiya muna da sosai sosai jana wani muna tsabawa irin wannan kula ta yana sa mutum da koma ruwa ya gano cewa shi shi ba su gane ne kamar yadda ta akwai tsoro gaskiya magana ta gaskiya ba za ka zama a fashin ba su jani ɗan ba ka ji wani adamu ba wulakan da tsaya mu amin wanda ta kai cikin wanda suka tsananta wannan na ba ta tsananta alhaini cikakken alhaini na mai mai ce na kare cewa da ya kara wa malu dalil harshen shi albarka maza yan uwan shi ahlin wannan yara sai ya haske shi da cikin su inda suka ce Allah ya zama shi ne wakilin su duk abin da za su da dalilin kula da halitta da bayan Allah su suna kula da su inda suka saba da masa wannan rana karshen zariya wanda ya sanya kai cikin da kuma haliman gidan da suka yi abin da ke zama gidan a sarkar masa Allah na gode mutuwa da kan da zaka kula kai fatiha salamu fatiha ala sayyidina jaddu da karshe ba da ita za a wuce mana a gaba da shi da suke karshe ne duka alhaini irin addu'a shi da wadannan alhaini na duniya da lahira da ba na duniya da lahira da ba alhaini duniya da lahira da ba shirin duniya da lahira da tsari ne da zura'a ana cewa wasu sun shiru tsakanin kwanakin nan musamman wai ana ɗaukar da ana aka yi maganganu suna ta yawo to Allah ya tsare ba sai wai yara ake wasu mata aka shiga da sun sallama wani sun ce sai su ɓace sai mutum kuma ya dawo ba a san kan shi ba to duka da ko ma ne ne to Allah ya tsare mu ya Allah ya tafiyar da abu albarkan wannan zama albarkan maza Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya aminta da masu dan rasu Allah ya wata a musu kasuwan ma'aikata Allah ya girma masu cikin aikin su almajirai Allah ya musu fadari albarkan maza Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya jaddada rahma da rahma Allah ya jikinta mu da cikin aminci da martaban Allah Allah ya tabbatar da gari cikin bin tsawon da gari kashe ya ji Allah ya kashe ya na wa Allah ya kashe ya na wa Fatiha salatul Fatiha يا رب يا حي يا بيت المقبل الذي المصطفى وأن تكتب أصلاحنا وأصلاح إخواننا بوالداتك يا ربي ولا تكن تجاهنا اللهم صل على سيدنا محمد الحق بالحق والحياة إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره إلى النار يا رسول الله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم